أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فصلي كان عندك عربي منا في بيان ما هو من المقالات كفر a cikin bayanin abin da ake irga shi kafirci ne daga cikin zantuka وما يتوقف da abin da ake tawakkufi kansa أو يختلف فيه ko kuma abin da ake sabani cikinsa وما ليس بكفر da abin da kuma ba za a kira shi kafirci ba اعلم kai sani أن تحقيق هذا الفصل cewa tabbatar da wannan fasali وكشف اللبس فيه da yayi rikici a cikinsa مورده الشرع magangara ta sashi ne shari'a ولا مجال للعقل فيه babu wato ma- makewayar hankali a cikinsa والفصل لبين kaga fasali bayyananne a cikin wannan أن كل مقالة cewa dukkan wata magana ربوبية da ta tabbatar da kore ubangiji madaukakin sarki أو الوعدات ko kuwa da tabbatar da kore kadaituwar Allah أو عبادة أحد غير ko kuwa aka ce za a bauta wa wani Allah ba Allah الله ba مع الله ko kuwa za a bauta wa wani Allah tare da Allah يكون to wannan kafirci ne مقالة الدهر kamar zancen nan na dahariyawa wanda su ne masu da'awar cewa a wa ma yuhlikuna illa daharu eh masu nature kenan na'am وسائر فرج أصحاب الاجتنين da kuma sauran firkokin ma'abota abubuwa guda biyu الديسان daga cikin da- disaniyawa معنوية da kuma manawiyawa شواهد da makamantansu من السائل daga sabi'awa masu bautawa 'yan maraki والنصارى da nasara والوجوس da kuma wato majusawa والذين أشركوا بعبادة الأوثان da wanda suka yi tarayya da bautawa gumaka أو ko الملائكة ko bautawa أو mala'iku الشياطين ko ko bautawa أو shaidanu الشمس ko ko bautawa rana أو النجوم ko ko bautawa taurari ko bautawa wuta ko ko bautawa wani ba Allah ba daga cikin mashirkan nan na larabawa da wanda suke kasar hindiya da kasar china da kasar sudan da ka- wato kasar bakaken fata da wasu wayannan na daga wanda baya komawa zuwa littafi haka nan wato karamida wanda ake jingina su zuwa ga hamdani girmidu da ma abota sabaka masu cewa Allah yana sabaka jikinsu da wanda suke da ma abota tanasuhi wa man qala bi tanasuhi su ne masu cewa idan mutum ya mutu ransa yana tashi ya koma jikin wani mm. daga cikin baɗiniya wanda suke cewa ƙur'ani zahiri da baɗini ne abinda ake nufi baɗinin ake nufi da kuma ɗayyariyawa waɗanda suke daga cikin rafizawa masu zagin sabon manzon Allah Mm. to haka nan wanda ya farta ya yadda Allah madaukakin sarki Allah ne ya yadda Allah shi kadai ne sai Sai dai cewa shi ya kudirce wai Allah ba mai rai bane ko ko yace ba ba shi wato yana da farko yace ai Allah fararre ne ko ko suranta shi aka yi ko kuma ya da'awar ɗa ga Allah ko abokiyar rufa ko kuma mahaifi ko ku a cewa Allah wato abu mai haifuwa ne daga wani abu ko mai kasantuwa ne daga wani abun ko kuma a Allah yana tare da wani abu wato tun fil azal ina tar- tare da wasu abu wanda shi ma bai da farko gairahu in ba shi ba wannan raddi ne ga aqida ibn taymiya domin shine mai aqidar hawadisa la awwala laha fararin abubuwan da ba su da farko yace lalle akwai wasu abubuwa wanda su ma suna tare da Allah fararru ne amma ba su da farko ta wannan magana subki ma a zamanin sa ya masa raddi yace to ai wannan magana ta ibn taymiya babu shakka akwai tabo hankali cikin ta domin magana farko ta warware magana karshe ka ce fararrun abubuwa kuma ka ce ba su da farko ce to wannan ai akwai magana yayi littafi ad-durratul mudhi'a fi radd ala ibn taymiya mm. ko kuma kuma kuma wannan aqida kafin sulki ya zo tuni ibn hazmin a cikin littafin sa al-ijma maratibul ijma ya kawo cewa ijma'in malaman musulunci ya haɗu akan cewa duk mutumin da ya yi itikadin akwai wani abu tare da Allah to ya kafarta shi kuma ibn taymiya da ya zo a zamanin sa sai yi littafi sunansa naqdu maratibul ijma wai ya raddi ga ibn hazmin kan cewa babu dalili akan wannan magana da ya zo wajen sai ka cewa magana da ibn hazmin ya yi na cewa wai duk wanda ya ce akwai wani abu tare da Allah ya kafarta ita ta wannan babu shi a aya babu shi a hadisi kaji irin shekantakon da suke yi ba babu shi a aya babu shi a hadisi to yanzu tun da Allah shi ne farko ya za a ce an samu wasu abubuwa tare da shi wannan hankali ma ya zaɗi wannan abu ina kuma wahadaniya ta ubangiji sadaka babu shakka wannan kafirci ne kai tsaye ba wata magana Allah ka kiyaye mu Mm.
aw mudabbiran ghayrahu ko kuma wato mai- mai tadbirin duniya ba Allah ba wa dhalika kulluhu kufr eh irin wa- wato irin wanda zaka ji suna cewa su yan hakika ne suna faɗar zantuka marasa kyau akwai wani da na taɓa jinsa yana cewa wai a tsakanin Allah da Shehu Ibrahim musanyen duniya ake yi wato yau yau ya- ya ya kula da da ita gobe kuma shi ma ya kula da ita haka ake ta wannan al'amari babu shakka wannan hauka ne kuma kafirci ne babu shakka bai da alaka da dariƙa kwata-kwata bai da alaka da malaman musulunci gaba daya wanda yi wannan aqida kafiri ne mutlaqan murtaddi ne halalud dami eh so haka ba zancan a wato wannan magana kuma zahirin hauka ma ya fi ya kada cikin wannan mutum da kake cewa shehu ibrahim Allah ne to ina yake yau muku a qur'ani mun ji Allah ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu sai ga shehu ibrahim ya mutu ashe kaga ya tabbata ba Allah ba yawwa kuma mun sani kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid sai ga Shehu Ibrahim haifarsa aka yi walam wato shi bai haihu ba amma sai ga Shehu Ibrahim ya haihu ya haifa ya nan guda 75 kuma walam yalid ba haife shi ba sai ga Shehu Ibrahim kuma an haife shi mun habba masa ga sunan sa Sayyidi Abdullahi wannan ya tabbatar da karerayi ne ba gaskiya bane ba mm amin amin wa dhalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin Imam Al-Ghazali yace to wannan duka kafirci ne da ijma'in malaman musulunci baki daya qawli ilahi kamar faɗannan masu jinginawa wato zuwa ga Ubangiji daga cikin falasifawa suna su kuma ilahiyai su jin sunansu daga cikin falasifawa. Mhm.
wal munajjim Da masu da wata su ne masu yin kaza ko a wannan zaben da aka yi bana aya ko wanda ya fito har a social media yana faɗa cewar ah, taurari sun tabbatar da wani ne zai zama gwamna kuma sai gashi Allah ya kare tashi wani bai zama gwamna ba kaga to to to, to kaga lamari Allah ake jinginawa kawai shi yasa hadisi yazo cikin muwadda malik annabi yana faɗa cewa Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirin bi a cikin al'ummata an wayi gari wato daga cikin bayina akwai wanda ya imani da ni akwai wanda ya kafirce da ni wanda ya imani da ni shine mai cewa mudirna bi amrillahi wato wani amana ruwa da umarnin Allah da sha'anin ubangiji wanda da rahama Allah amma wanda ya kafirce da ni ya yi imani da taurari shine mudirna bi nau'i kaza amma na ruwa da nau'in tauraro kaza so haka wannan shine kafirci Allah ka kiyaye mu mm.
wal munajjimina eh shine ilimin tauraron da aka yi magana amma wannan kuma kamar da Imam wato Zurqani ya kawo a cikin sharhin Muwatta Malik yace wannan bai hana ah, idan al'ada Allah ta gudana ana yin ruwa a wata kaza ko a daidai lokacin tauraro kaza ka ce lalle an an saba ruwa a lokacin tauraro kaza to so ka an yi wannan ruwan a lokacin tauraro kaza ba wai ka jingina wa Allah ne mai wannan abun ba ai ka jingina wa tauraro shine mai yin wannan ruwan ba yace domin lokacin da Sayyidina Umar aka yi fari a zamaninsa yayi tambaya cewar yanzu a wata manzila muke ne aka ce a cikin nudaha ake irin su nudaha budai ne surayya din nan da sauransu yau surayya kwananta nawa in sai na umar kaga ashe ba surayya aka ba wa tasiri ba a al'ada Allah ce ta saba lokacin wannan lokacin ana yin ruwa kamar da mu a nan kasar mu ta Hausa galibi za mu ga duk inda August take ruwa ruwa ake yi amma mun san ba August ne ke yin ruwa ba yau amma dai mun san galibi dan samar shekara 200 zai baka labari zai ce maka duk August ana yin ruwa eh so zaka wannan shine abin da yake akwai mm
والتبائي da masu wato aiki da nature وكذلك To haka nan, wanda ya da'awar yana za- yana ga- yana zama da Allah yana hawa zuwa gare shi yana zance da Allah ko ko a Allah yana sabaka a cikin wato jukuna daban-daban kamar fadin wayan da suke shashin masu da'awar sufanci eh muta sauyi ba su ne masu da'awar sufanci amma sufayen da suke su a sufiya sunansu amma wayannan kuwa muta sauyi ba wanda suke kirkira cewa su sufaye ne irin wayannan mutanen masu cewa su majingina shi Ibrahim ne ba su da alaka da shi kuma alhamdulillah shi Ibrahim dama yayi bara'a da su tun a zamanin sa eh tun a zamanin sa aka samu wani mai suna Abdullahi Ja'far wanda man samman ya sha gaya mana ce ya san shi mutum ne mai kaza mai kaza da sauransu e to ga to masha Allah alhamdulillah na masha Allah to kaga yo shi shi wannan mai barnas abdullahi jafar nan shine wanda ya fi shehu ibrahim da farko to kuma daga baya sai ya dinga fito da irin wannan aƙida na cewa halatta haram a cikin abin da su malaman suka faɗa yana cewa idan sallah ta shiga ba sai ka rama ta ba yana cewa idan mace ta aka sake ta ba su ta yi idda ba in mutunta ya mutu ba su ta yi idda ba kawai ce aurata haka yana barna kala kala shehu ibrahim ya ji labari ya kira shi ya masa wa'azi ya kare masa wa'azi ya kare masa wa'azi to ƙarshe dai sai ya rubuto shehudan garin nan namu shehu man tijjani yan mota shehu man tijjani shehu atiku shehu duk manyan shehudan nan sai ya rubuta takarda ake gashi takarda nan zuwa shehudan kano daga yau wani na yi masa wa'azi na yi masa nasiha amma ya ƙi yadda da nasihar illa an yi tabi'a shaidanin huwa hawa sai zai bi shaidanin sa da son zuciyarsa to daga yau na cire izinin da na bashi na dariƙa wa khallaitu bainahu wa bainallah saboda ba mu ba shi lafi duniya wa lafi akhirah haka shi Ibrahim yace ba mu ba shi a nan duniya ba mu ba shi a lahira yace kuma daga yanzu idan ya zo gurin taron ku fadur duhu an jami'ukum idan kuna taro ya zo ku kore shi to wannan mutumin shine Abdullahi Jafar kuma karshen sa tunda shi Ibrahim waliyin Allah ne yayin da ku kai rigima da waliyin Allah Allah zai ba zai baka ba saboda shi Ibrahim yayi masa wannan bakarar addu'a karshe da ya zo mutuwa sai ga Abdullahi Jafar yana cewa idan ya mutu kar a yi masa sallah kar a yi masa wanka abin ne shi a haka kawai kuma abin da aka mace haka ake masa ba a yi masa sallah ba ba a yi masa wanka ba aka binne shi a cikin gidansa dan dama sai ka kai shi makabartar musulmai sau da aka binne shi a gidansa kuma har yanzu shaidanu yan uwansa suna zuwa duk shekara sai su ta zuwa wajen nasa wai sun je ziyararsa kuma a je a yi ta kafirci a gurin a yi ta kafirci a gurin eh ai dama dole a samu wannan barna baki daya to da haka wayannan mutanen ba mu da alaka da su kwata kwata shi Ibrahim ya bara'a da su kafirai ne an tambaye shi Ibrahim ce ga wasu mutane sun ce ba sa sallah ba sa komai saboda su sun wasala shi Ibrahim ce ina yadda ni ma sun wasala amma yan bagi an tasaluni ila ni wasalu ku tambaye ni zuwa ina suka wasala suka ce ina wasu suka wasala yace wasalu ila sakar sun wasala zuwa wutar sakara saboda haka Allah yace ma salatakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin wala mutum ɗin miskin wa kunna nakhudum al khairin saboda yayin da mutum ya bar sallah ya zama kafiri kai tsaye amma mutum ya zauna baya sallah wai shi arifi ne wallahi ba arifi bane ba kafiri ne kai tsaye ba wata magana Allah ka kiyaye mu amin amin amin to wato shashin mursawi fa kenan ko wal badiniya da kuma badiniya wan nasara da kuma nasara wal qaramida da qaramidawa su ne wanda suka suka rushe suka cire hajar aswad na kaba karami wato kirmi da kenan wanda ya zo karkashe alhazai a aikin haji to imam alƙali ce haka nan zamu yi yanke afsa kafircin wanda ya ce alam kadimi ne ba farko ko ko ya ce a al'alam ba zai kare ba ko ko ya kokonto a cikin wannan nan ka afsa matafiyar shashin falsafawa da dahariyawa ko ko yace a'a wato rawuka ma suna ta nasuhi wato ana tashi daga wannan rai a koma zuwa wannan da kuma cirwatuwarta ha abada a cikin dukkuna da azabar da za a yi mata ko ko a'a niman nan ta tafiya cikin ta gwargwadon tsarki na ta da munin ta to haka nan wanda ya barta da ya yarda cewa Allah madaukakin sarki Allah ne ya yarda Allah makadaici ne sai dai cewa shi ya yi musulun annabta ne min asali ya tun daga asalinta baki daya koko ya yi inkarin annabta annabin musallallahu alaihi wasallama ake bance koko ɗaya daga cikin annabawa wannan da Allah ta'ala ya nasanta a gare su bayan ya san haka to wannan dai kafiri ne kai tsaye ba tare da kokonto ba tankar barahimawa eh su ne masu bautawa wuta suke bautawa yan maraki irin su ne suka zo garin nan namu suka shiga suka zai abbatuwa suka yi ta kuka suna ganin ana ta yanka musu ababen bauta eh wal jununu fununu au kari kala kala to da yawa yawan yahudawa da kuma arusiyawa daga cikin nasara da gurabiyawa daga cikin rafidawa masu riyawa cewa sayyidina aliyu wai shi aka haiko wa mala'ika jibrilu kamar mu'addilawa da kuma karamidawa da ismailiyawa da ambariyawa wanda suke daga cikin rabidawa ko da yake dai shashin wayannan kada ashraku sun yi tarayya a cikin wani kafircin daban tare da wayanda suke gabanin su kadhalika man da da bilwa to haka nan wanda ya addinantu da kadaito ga ubangiji jahatin da da kuma ingancin annabcin annabi kuwati na da annabcin annabi musallallahu alaihi wasallama walakin jawwada ala al-anbiya al-kadhiba sai dai wai ya halatta annaba za su iya yin sarifa a cikin abin da suka zo da shi jahabi dhalika al-maslaha ya yi da'awar maslaha ne bi zalika da wannan ka da ya faɗi maslaha da da riyawa ta sa ko ko bai da'awar maslaha ba imam alƙali ce to wannan dai kafiri ne da ijma'in malamai al-mutafallishin kamar wato falsafawa ba'dil ba'd da shashin badiniya wal-zawad da rafidawa وغلاة المتسوفة da kuma masu da'awar sufanci masu zurfawa masu irin wannan aƙida ta abdullahi jafar Mm.
وأصحاب العباد da kuma wanda suka bayyana don shi wanzu abdullahi jafar ya mutu amma sai yaransa Eh, yaransa irin su a shi ma wancan ya mutu ko na, na, na wancan garin wanda wata rana ya zo taro shehu ɗaya rabauci ya ce to ba zai magana ba sai wannan wannan zindikin ya ba gurin nan aka dinga jifansa ya ba gurin baki ɗaya eh baban salma kenan to shi ma haka yaron dan anti yaron shi wannan din ne sannan kuma ga irin su dan anti yanzu wanda su ma suna nan suna yaɗa barna kala kala irin wannan wani shaidani ne da ka kalle shi ma ka ga sifar fasikai ne da shi amma wai malami ne wai shi wai shi- wai shehi ne ma shi ma eh ta ta, ta malamin mu dan jime ce ma dan jime ce shehi ko shegi eh ba shehi bane ba shegi ne to haka suke irin wayannan mutane Allah ka mana maganin su mm
فإن هؤلاء زعموا yace kaga wayannan sirriya أن زواج cewa wai zahirorin nan na shari'a أكثر ما da yawan abin da manzanni suka zo da shi na daga ba da labari irin abin da ya kasance da abin da zai kasance أمور الآن na daga al'amuran lahira da tashin alkiyama da kiyamar kanta da aljanna da wuta ليس منها شيء على مقتدى لفظها babu wani abu a cikinta a samu hukuntar nan na lafazinta ومفهومه da abin fahimta na wato hirɗa ba zancenta إنما خاطبوا بها الكلمة kada dai sun zance da halitta ne a saji nan ta masala lahun gare su لم يمكنهم التسليم domin bayyanawa bai makara gare su ba بحضور أفعال saboda karancin fahimta ta su ومدمر وقالات to kaga matattarar zancen su shine ɓata shar'o'in Allah وتعديل da wufantar da umarnin Allah da hana ne وتكذيب da sarrifantar da manzanni da yin والارتياب kai kawo a cikin abin da suka zo da shi وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم التعبد الكذب hakanan wanda ya raba ya zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wato niyyar wato yin kazibu sarifa fi ma ballaga wa cikin abin da annabi ya isar da shi wa akhbar ibada labari shi Mm.
أو شك في صدقه ko ko wanda ya kokonto a cikin gaskiyar annabi أو ko سبه ya saki harshe gare shi أو قال إنه لم يبلغ ko kuma ya ce a'a annabi bai isar da ake ba أو استكف به ko kuma ya wulakantar da darajar manzon Allah أو بعاد ko kuma da ɗaya daga cikin annabawa أو أذر عليه ko ko ya wulakantar alayyim gare su آدم ko ko ya cutar da su قتل نبيه ko ko ya kashe annabi ko ko ya yaƙi annabi to wannan kafiri ne da ijma'in malamai وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء imam alƙali ya ce haka nan muke kaburta wanda ya tafi matafiyan nan ta shashin mutanen mutanen baya بأن كل جنس من الحيوان نجيب cewa wai duk jinsi daga cikin dabbobi akwai annabi a cikin su akwai mai gargadi من الجردة daga cikin birrai والكلام da alhanzir da dabbobi da tsutsotsi وغير ذلك da wani wannananka ويعتد بقوله sannan kuma ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير Allah ya ce wa in min ummati illa khala fiha nazir إذ ذاك يؤدي domin dai wannananka yana bayuwa إلى أن يوسف أنبياء zuwa asubanta annabawan wannan jinsosi بصفاتهم المذمومة da sabobin nan nasu ababen zargi فيه من الإجراء wa fihi ma fi a cikin sa akwai abin da ke cikin sa na daga wulakantarwa هذا المسجد amsa wannan daraja madaukakiya إجماع المسلمين tare da ijma'in musulmai على a خلاف bisa sabanin haka تكذيب قائله da karyata mai faɗan wannan وكذلك to haka nan muna kabarta wanda ya furta daga asalai wayanda suke ingatattu da abin da ya gabata da annabta annabin musallallahu alaihi wasallama sai dai kala sai ya ce wai manzo Allah sun ce baka fata ne aw ma ta qabala an yalta ko kuma annabi yayi kaura tun gabanin ya ge manya aw laysa alladhi kana fi makkah ko kuma yace wai ai ba wanda yake maka bane shine annabi wal hijaz ba wanda yake garin Hijaz ba aw laysa bi qurashi ko kuma yace annabi ba ba Quraishi bane anna wasfahu bi ghairi sifati yalma domin da ya subanta manzon Allah da wani subansa sanannu korewa ne gare shi da kuma sarebantawa da shi wakadhalika madidda anubu wa tahadi to haka nan wanda ya da'awar annabta daya tare da annabin mu sallallahu alaihi wasallama aw ba'dahu wato koko bayan annabi ya kaura a ce ga wani annabi hmm. kamar isawiyawa daga cikin yahudawa wanda suke cewa akwai wani mutum mai suna isa ibn ishaq al-asbahani wannan annabi ne hmm.
alqa'idina bi takhsis risalati masu cewa wato ai annabi an keɓanci manzon da zai zuwa larabawa al-qur'aniyyati kamar kuma wato kuramiyya ce wanda su ma kuramiyya wasu mutane ne da aka jingina su zuwa ga wani mutum mai suna babikil kurami hmm.
alqa'idina bi tawatur masu cewa manzanni ba su kare ba ka aksar rafidati kamar yawan yawan rafidawa alqa'idina bi musharakati aliyyin masu cewa an yi tarayya da sayyidina aliyu a cikin manzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da bayan sa kadhalika kullu imanin to haka nan dukkan wani jagora a indaha wajen wayannan yaqumu maqama wanda zai tsaya mukamin sa a cikin annabta da kuma hujja wa kalbati haka nan kamar bazigiyawa bayani da bayaniyawa umul qa'idina masu cewa wai bazigu ma annabi ne wa bayani bayanu ma suka ce annabi ne ashbahi haula da makamantan wayannan aw manidda annubuwata bi nafsi ko ko wanda ya dawo annabta ga kan kansa jawwaza kitaba ko ko ya halatta tsororin annabta wal buluga bi safa'il qalbi da kuma saduwa da sato zuciya izuwa izuwa martabar annabtar kalfala tamka falasifawa وغلاة المتزوج da ɓata gari a cikin su wada masu dawa subanci وكذلك من ادعى منهم haka nan wanda ya dawa daga cikin su أنه يوحي cewa ana wahayi zuwa gare shi إن لم يدع ko da bai da wannan ta annabta ba أنه يسأل إلى السماء ko kuma yace yana hawa sama ويركض الأرض yana ma shiga aljanna ويأكل من yana ci ma daga yayin itaciya ta ta ويعانق القرى yana mu'anaka ga matan hurul ini هؤلاء كلهم to kaga wayannan dukkan su kafirai ne يكذبون masu sarebantarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama أنه أكبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبي domin dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa shine cikamakin annabawa نبي بعد babu wani annabi bayansa وأخبر عن الله تعالى sannan ya ba da labari game da Allah ta'ala أنه خاتم النبي cewa shi cikamakin annabawa ne أنه أرسل كافة kuma cewa shi an aiko shi wato gaba ɗayan mutane baki ɗaya أن معاشر الأمة على al'umma ijaba sun haɗu a bisa ɗaukan wannan zance a bisa zahirinsa أن مفهوم sannan abin fahimta cikinsa wato abin da ake nufi da shi shi ake nufi ba tare da tawili ba لا تكسير ba tare da kemancewa ba لا شك في قبر هؤلاء الدوائب imam alkali ce babu kokonto a cikin kafircin wayannan jama'u baki ɗayansu yanke da ijma'in malamai da kuma wato jin nas- nasoshi na alkur'ani da hadisi وكذلك وقع الإجماع haka nan ijma'i ya auku a bisa kafirta dukkan wanda ya an gide nassin alkur'ani أو خص حديثا ko ko ya keɓance wani hadisi wanda aka hado a bisa tirato shi وقطوعا wanda yake abin yankewa da shi مجمعا على wanda yake abin taruwa a wato an an hadu a bisa ɗaukansa على a ذلك bisa zahirinsa تكبير الكواكب kamar da aka kafirta warjawa إمثال الرجل da ce wasu ba su yadda a yi rajamu ba لهذا نكبر To haka nan, ونكبر muna kafirta wanda bai ملة المسلمين wanda bai kafirta wanda ya addinantu da wani addinin musulunci ba من البدع daga addinoni أو وقف فيها ko ko ya tawakkufi cikin su ko ya kokonto أو سهها مذهبه ko ko ya inganta mazhabin nan nasu وإن أظهر مع ذلك الإسلام ko da ya bayyana musulunci tare da haka واعتقده ko da ya kudirce musulunci واعتقد إبدال كل مذهب sannan ya kudirce ba ta dukkan wata mazhaba ku ba su yawo ba shi ba هو to كان wannan dai kafiri ne بدعته saboda ya bayyanar da ما أظهر من abin da ya bayyana na sabanin wannan ka كذلك نقول بتكبير كل قائل imam alƙali ya ce haka za mu yanke da kafarta dukkan wanda ya faɗi wata magana قال قولا wanda ya faɗi wani zance توسل به إلى تدريب wanda ake saduwa da shi zuwa bata wato ba- bata bata al'umma وتكبير جميع الصحابة wanda kuma kafarta gaba ɗayan sahabbai وقول الخميني kamar faɗin nan na من kumailiyawa الرافضة daga cikin rafidawa وتكبير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan kumailiyawan wani mutum ne mai suna abu kamal daga cikin rafidawa masu zagin sahabbai to shine aka faɗi sunansa tasgiri sai aka kira shi da kumailiyawa to su kumailiyawan masu bin wannan abu kamal din ne to shine suka ce duk al'umma sun kafarta gaba da bayan manzo Allah ya kaura eh sadaka ce a me yasa zai faɗi dalilin su yanzu إذ لم تقدم عليا wai saboda basu gabatar da sayyidina Ali ya zama halifa ba وكفرت عليا sannan kuma kumailiya ba su tsaya nan ba sai sayyidina Ali ma sai kafarta shi إذ لم يتقدم wai me yasa bai fito na fito ba ويدلب حقه ya nemi haƙƙinsa a cikin gabatarwa وهؤلاء to kaga wayannan قد كفروا sun kafurta na daga fuskoki لأنهم أفضل domin dai cewa su sun ba da shari'a gaba ɗayanta إذ قد انقطع نقله domin tirato shari'a ya zama ya yanaka ونقل da القرآن kuma tirato alƙur'ani إذ ناقل domin ma tirato alƙur'ani كفرة على a جعلها bisariya wayannan mutane kuma yawa kaga ba musulmi bane ba Mm.
وإلى هذا zuwa wannan ne والله أعلم Allah ne masani أشار مالك في عهد قولين imamu na maliku ya nuni فرسا wato a cikin zantukansa guda biyu a cewa a kashe wanda da ya kafarta sahabbai Mm.
ثم كفروا من وجهه sannan sun kafurta ta wata fuskar daban يسبهم النبي صلى الله عليه وسلم saboda sun saki harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama لا مبتدع قوله a samu hukuntar zancen su dariya wannan tasu أنه أيد إلى علي رضي الله cewa wai yayi wasiya zuwa ga sayyidina aliyu Allah ya kare yadda gare shi وهو يعلم أنه يكفر بعده وي- على قولهم eh wai wai annabi ya san cewa ya kufur ba da hu kuma sannan ya masa wasiya din shi alƙali ya ce Allah ya tsine wa wayannan mutane wa sallallahu ala rasuli kuma Allah ya salati ga annabin mu sallallahu alaihi wasallama da alayensa mm.
وكذلك نكفر بكل فعل haka nan wato muna kafartawa da kowane irin aiki أجمع المسلمون wanda musulmai suka haɗu baki daya أنه لا يصدر إلا من كافر cewa wannan abin ba zai fito ba sai daga wajen kafiri وإن كان سايبه ko da ma'abocin wannan abin ya bayyana musulunci فعله ذلك tare da wannan ɗanyen aiki da ya yi السجود للكافر kamar in an ga mutum ya yi sujjada ga gunki والشمس ko ko ya yi sujjada ga rana والقمر ko ya yi sujjada ga wata ko ya yi sujjada ga kere ko ko ya yi sujjada ga wuta سائر الكلام ko ko a ya tafi zuwa coci والبيد da gurin bautar yahudawa أهلها tare da ahalinta والتدريب فيه da sau- da yin kaya irin nasu شد الزلال na ɗora bel وفاس الرؤوس eh wato mutum ya janjami irin nasu ya shiga cikin wato wajen bautar tasu to wannan ya kafarta eh ya sa janjami irin nasu yayi dama manta ba bi kaumin fa wa minhu eh saboda haka ya shiga to وقد أجمع wa fasir ru'usi da kuma aske kai irin yadda yahudan suke yi a cire tsakiyar kai ko a ɗebe gashi a rabe gashi eh amma yau ya zama abin ado a cikin samarinmu kuma ya- iyaye ma na kallo ba su hana ba eh wannan kuma kuskure ne babba manzo Allah yayi hali eh mutum ya ya- man tasha ba bi kan bawo min ko ita isa eh kuma annabi ya faɗa karara akan hadisin yayi magana yace hadisin muslim cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil qadai sahabbai suka sayar sun wato suka tambayi abdullahi dan umar menene kazau sai sai an yi hulaka ba'du ra'as sabi wa yutraku ba'du shine a aske shi wani bangaren a bar wani bangaren to annabi ya hana to mm وقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر musulmai sun hadu baki daya cewa irin wannan ba za a same shi ba sai daga wajen kafiri وأن هذه الأفعال kuma cewa irin wannan ayyuka alama ce afsa kafirci وإن سرها فاعل هذه الإجراءات.
ko da wanda ya aiwatar da ita ya bayyana da musulunci وكذلك أجمع المسلمون haka nan musulmai sun hadu على تكفير كل من استهل القتل afsa kafirta dukkan wanda ya halatta kisa ko أو شرب الخمر ko shan giya أو الزنا ko ko zina ما حرم الله بعد na daga abin da Allah ta'ala ya haramta bayan cewa Allah bayan cewa mutumin ya san cewa haramun ne هذه العبادة kamar mabota ibaha من القرائد daga cikin karamida ko a gurin su komai halal ne mm.
وبعد ولاة المدن da kuma shashin masu da wasu banci وكذلك نقع haka zan za mu yi yanke da kafurta dukkan wanda ya sarifanta وأنكر ذلك ya yi inkarin wata ka'ida da ka'idodin na shari'a وما أضيف يده da abin da aka san shi yaqinan wato da abin da aka san shi ta hanyar ciratowa mutawatira daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال الإجماع والمتجر sannan ijma'i ya auku wanda yake abin saduwa a kai nasa من أنكر وجوب الصلوات kamar wanda ya inkarin wajen salloli biyar عدد ركعة da adadin rakawoyinta da sujjadanta har ma yana cewa إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة kada dai Allah ya wajabta mana sallah a cikin littafinsa a bisa jumla baki daya كونها خمسة amma a ce salloli guda biyar ne على هذه الصفات ko a ce yadda ake yin sunan na ruku da sujjada haka ake yi والشروط da sharuɗa irin su ullowar rana da faduwarta ya ce shi bai sani ba لم يلد فيه في القرآن نفس ya ce ai bai ga wato nassi bayyana ne ba cikin alkur'ani والكبر به عن الرسول ya ce صلى kuma الله عليه وسلم hadisin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game- game da sha'anin sallar وهو to ai labari ne na mutum daya bai zama to mutawatiri ba كذلك to haka nan وجميع aka hado من قال afsa kafirta wanda ya faɗa daga cikin hawarijawa إن الصلاة ya ce ita sallah wato gefan rana ake so biya shi a rana kawai على تكفير الباقي haka nan kuma afsa kafirta baɗiniyawa a cikin faɗin nan nasu إن الفرائض أسماء رجال suka ce wai ai farallai sunayen wasu mazaje ne أمروا بولاية wanda aka ce an yi umarni da soyayya gare su الكبائد su kuma munanan abubuwa والمعارف da abin da aka haramta أسماء رجال su ma sunayen wasu mazaje ne أمروا بالبراءة da aka yi umarni cewa ya musu bara'a وقول بعض المتسوف da barin wasu daga cikin masu dawar subanci إن العبادة wai ita ibada طول المجاهدة da tsayin kokari لا تنفت نفوسها idan zukatansu zama ta ta zama ta samu tsarki أفدت بهم to sai ta bayu da su zuwa sarayar da ita وإباحة كل da halatta kowane abu na gare su ربع أحد الشرائع da kuma dauke wato murgun nan na shari'a a gansu وكذلك to haka nan
إن أنكر منكر مكة idan mai inkari ya inkarin makka أو البيت ko ko ya inkarin ɗakin أو Allah المسجد ko الحرام ko ya inkarin masallaci mai alfarma na makka شبة الحج ko ya inkarin sufar aikin haji أو قال الحج واجب في القرآن ko kuma ya ce ya yadda haji wajibi ne a cikin alkur'ani واستقبال القبلة كذلك ya ce fuskanta alkibla ma wajibi ne ولكن كونه على هذه الآيات sai dai kasancewarsa a bisa wannan kamanni wanda yake abin sani وأن تلك البقعة sannan kuma wannan bigire هي مكة shine makka البيت da ɗakin Allah da masallacin masallacin harami لا أدري ban sani ba هل هي تلك shin ita ce wannan da aka faɗa أو غيرها ko ko wadanta ولعل الناكلين ya ce to shi yana tunanin wasu siratowa أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da wayannan tafsirai الآية.
ya ce watakila sun yi kuskure ko kuma sun yi wahami وآتى to kaga wannan da misalin irinsa عامل يتفي تكفيره babu kokonto a cikin kafirta shi إن كان ممن يسن به علم ذلك in dai an san ya san haka ai faɗa to wannan ba wata magana ya kafarta to kaga wannan da zubin saboda shugaban hadisi annabi Muhammad in ba da haka ba yanzu kamar garin mu Kano dan mutum ya ce bai yadda akwai Kano ba ai ba komai kenan kawai bai yadda akwai Kano ba ba wata ba wata magana amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace baka yadda akwai Makka ba fadin cewa baka yadda akwai Makka ba ko baka yadda akwai Madina ba to shi ma kafirci ne eh saboda yin haka kamar kore shugaban halitta ne mm
وممن خالد المسلمين sannan kuma wato in an san ya san ya san haka kuma ya ce yanyi musulmai امتدت صحبته abokantaka salon gare su ta jawo إلا أن يكون حديث أحد بالإسلام sai dai idan ya zama farin shiga ne na addinin musulunci فيقال له to anan sai a ce da shi دليلك hanyar ka nan أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد shine kai tambaya kan wannan abin da baka sani ba to ka je ka tambayi kafatal musulmina gaba ɗayan musulmai فلا تجد بينهم خلافا ba za ka samu sabani a tsakaninsu ba خلافة عن kunzuminsu da kunzuminsu لا معاشر har zuwa masu zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أن هذه الأمور cewa wayannan al'amurra suna nan kamar yadda aka faɗa gare ka أن تلك البقعة kuma cewa ita wannan buga wannan bigire shine makka البيت ɗakin Allah wannan da yake cikinta shine kaba والقبلة التي صلى لها رسول الله صلى kuma ita wannan alƙibla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla gare ta musulmai ma suke salla kuma suka yi hajji zuwa gare ta suka je suka dawafi a ɗakin Allah أن تلك الأفعال sannan wayannan ayyuka صفات عبادة الحج shine sababin nan na aikin haji والمراد به kuma shine abin nufi da shi kuma ita ce dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da musulmai sannan sifofin nan na salloli wanda suke ababen ambata shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar ya kuma sharhanci abinda Allah ta'ala yake nufi da wannan nan ka ya bayyana da iyakokinta to sai ilimi ya zama ya auku gare ka irin yadda ya auku gare su ba za ka sake kokonto bayan nan wanda kuma ya kokonto a cikin wannan da wanda ya inkari bayan ya yi bincike ya kuma abokanci musulmai to wannan kafiri ne da ya tabakin malamai ba za a yi masa hanzari da cewa bai sani ba ba kuma za a gaskata shi ba ila yau bar dai zahirinsa shine sartuwa gabarin ƙarya domin ba zai yi a ce shi bai sani ba wani dalilin idan ya halatta wahami gaba ɗayan al'umma idan ya halatta kuskure a cikin abin da suka siratu daga cikin wannananka suka haɗu cewa wannan faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama da aikinsa ne da fassarar wato abin da Allah ta'ala yake nufi da shi to sai ya shigar da kai kawo a cikin gaba ɗayan shari'a domin dai su ne masu siratowa gare ta kuma su ne masu siratowa da alkur'ani sai ya zamanto igiyar nan ta addini ta warware karatin ba da karatin barra bayan barra imam alƙali ce wanda ya faɗi wannan magana kafiri ne haka nan wanda ya inkarin alƙur'ani ko kuma ya inkarin wani harafi daga alƙur'ani ko ko ya musanta wani abu daga watan da wani abu daga alƙur'ani ko ko ya ƙara wani abu a cikin alƙur'ani kama aikin nan na baɗiniyawa da ismailiyawa ko kuma ya riya cewa wato shi alqur'ani ba hujja ne ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama ko kuma yace babu hujja cikin sa yace babu mu'jiza cikin sa kama fadan nan na Hisham al-Fudi da Mamar Saimuriyu wai suka ce wai shi Qur'ani baya shiryawa ga Ubangiji suka ce wai alqur'ani babu hujja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sa suka ce wai baya shiryawa a salada balantana kuma hukuba ko kuma hukunci imam alkali ce babu kokonto a cikin kafircin wato ma'amaru da shi shamu dinan da wannan mummunan zance nasu imam alkali ce da haka nan ba mu kafirta su da inkarin da suka yi ya kasance a cikin sauran muzuzin manzon Allah akwai wata hujja gare shi suka ce ai samsam ma a cikin halittar samai da kasai babu wani dalili ga Allah saboda sun saba wa ijma'i da tiratowa wadda ke mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya kafa hujja da wannan dukkaninsa da yadda Qur'ani ya sarraha da shi to haka nan wanda ya inkarin wani abu na daga abin da alkur'ani ya nasanta bayan ya san cewa shi yana daga cikin alkur'ani wannan da yake hannun mutane da masafin nan na musulmai bai zamanto ba ya jahilci wannan wannan ba ba kuma farin shiga bane zuwa musulunci sannan ya kafa hujja da inkarin nan nasa ko dai wato ciratowa a wajensa bai inganta ba ilimi bai iske shi ba ko don halatta wahami a wanda ya cirato shi to anan sai mu kafarta shi da tabarkai guda biyu magabata domin dai cewa shi mai sarebantarwa ne da alkur'ani mai sarebantarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai cewa shi ya suturtu ne da da'awa ta sa haka nan wanda ya inkarin aljanna ko ko ya inkarin wuta ko tashin alkiyama ko hisabi ko ma kiyamar kanta baki daya to shi ma dai kafiri ne da ijma'in malamai saboda nasantawa da aka yi alayya gare shi
da ijma'in al'umma ijaba afsa ingancin taratoshi mutawatiran ajerance haka nan wanda ya furta bi zalika da wannananka sai dai cewa shi ya faɗa ya ce abin da ake nufi da aljanna da wuta da tashin alkiyama zai ta takardu da lada da hukuba ce wai wata ma'ana ce ba zahirin abin da aka faɗa ba wai wannan wani jin daɗi ne kawai na ruhi wasu ma'anoni ne ɓoyayyu kamar da nasara suke faɗa da falsafawa da baɗiniyawa da shashin masu da wasu tubanci yare cewa ma'ana alkiyama shine mutuwa ko ku a ƙarewa ne tsantsa da warware wannan na kamannin nan na falaki da kuma warware wannan ta'alam kama faɗin shashin falsafawa to haka nan za mu yi yanke da kafurta wato masu rufawa daga cikin rafidawa a cikin faɗin nan nasu suka ce jagorori wai sun fi annabawa wato su a yin mana su suka sun fi annabawa ya ce amma kaga wanda ya inkarin abin da aka san shi da tawaturi daga labarai da tarihi da garuruwa wannan da ba zai dawo zuwa ɓata shari'a ba ba zai bayu zuwa inkarin wata ƙa'ida daga addini ba kamar ya ce shi bai dima an yakin tabuka ba ko ya ce bai ma yadda an je yakin musa ba ko ya ce bai ma yadda an yi sayyidina abubakar sayyidina umaru ba ko ya ce bai ma yadda an yi wa sayyidina usmanu shahada ba ko bai ce bai yadda sayyidina ali ya libanci ba na daga abin da aka san shi da ciratuwa ta hanyar darura tilas a cikin inkarin nasa ba ji yayi musun wata shari'a ba imam alƙali ya ce babu tafarki zuwa kafarta shi saboda yayi musun wannan sai kawai eh da da kuma inkarin auko sani da shi wannan ba za ta masa kafari ba eh sai dai idan kamar ayoyin da suka sauka a cikin wannan yakungunan ya ce bai dirsu kaga kafarta eh wato domin ba wani abu a cikin wannan sai kawai almubahata wato tare fitina kawai kamar inkarin shamul fudi da abadu saimuri suka ce ba su yadda an yi waƙatul jamal eh wannan abin da ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina wato sayyida aisha Allah ya kare da zaga gare ta da irin su dalha dan ubaidillah da zubair dan awwam to wannan abin da ya faru suka ce su ba su yadda ma an yi ba eh wa muharabata alim man khalafahu da ma cewa suna da yaki wanda suka sa masa daga Siffin da kuma Jamal din da kuma na Harwan yace duk bai da ba to wannan kaga ba za a ce wannan ba za a kalle su da wani abu amma idan ya raunana wannan nan ka saboda yana tuhumta wanda suka tira to to idan ya wahimtar da musulmai a jama'a gaba daya fa nukaffirhu bidhalika domin kaga a iya wannan kace duk musulmi da suka tirato wannan abin daga manzon Allah ko suka tirato daga sahabban manzon Allah da wannan abin da ya ba suka ce duk musulman duk ƙarya suke to wannan mutum ya kafarta ta kowa ya san irin abubuwan da suka faru a baya shekara biyu da suka wuce haka muka ta fama da wani a garin nan yana ta inkarin al'amura daga manzon Allah kuma yana da cewa shi dan gidan malamai ne eh dan gidan malamai ne babu shakka amma ba halin malaman ne ba yau wasu da ya fito da wannan barnar tasa yana cewa duka ƙarya suke in sabon ne duk suka wani duka ya ƙarya tasu baki daya to Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi wannan yasa kuma daga baya kyale masa ban ya tokan shugaba sallallahu alaihi wasallam dai bozance ya ƙara dai bozance ya ƙara yace sahabi wani ya ce wa annabi kaza a duba a gani babu zancen kuma da mun karanta a cikin ashfa da babin da muka wuce a baya cewa duk mutumin da ya kirkiro magana ya ce wani ya ce aka bincika aka ga wani na bai cewa to shi ya faɗa hukuncin duk da za a yi wani shi za a yi wa to wannan shine abin da ya faru amin yamma barkali sai mu kafarta shi da wasu bizalika da wannan nan ka to abu ga abin da alƙali ya yi ta'alili yace lisaya ranihi ila ibadar shari'a duk mutumin da tun daga zamanin sahabbai kana ganin duk ba ya daidai ba zuwa yau yau kai ne mai gyaran addini to ka ka ka yana so zuwa ɓata shari'a ma'ana duk malaman baya ka da gaske da humai ba su gane addini ba to wannan shine ɓata shari'a kai tsaye eh wato wanda ya wanda ya wannan aqida ya ɓata shari'a to saboda hukunci ya hukunsa ya zama ya zama kafiri ya kafirta Allah ka kiyaye mu mhm amma wanda ya inkarin ijma'i wanda yake matsaraici wanda tabarkinsa bai zama to ciratowa wadda wato ciratowa wadda take mutawatira ba game da shari ubangiji to yawan malaman tauhidi daga fakiyayi da kuma masu tsokaci a cikin wannan babi sai suka ce sun wato duk wanda ya saba wa ijma'i ingantacce ya kafarta wanda yake mai tattarowa da sharuɗan nan na ijma'i wanda yake an haɗu a kansa umumin baki ɗaya hujjar su a nan shi ne faɗin Allah ta'ala wa man yushaƙi rasula min ba da ma tabayyana da wuri har zuwa ƙarshen aya da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba wa jama'a ko da kamar shi wato taki guda ɗaya ne hakika ya cire wato wuya wato argaman nan ta musulunci daga wuyayensa malamai sun sannan har ila yau malaman suka sake hakaito ijma'i a duk wanda ya saba wa ijma'i shi wanda ya saba ijma'i shi ma ya kafata wasu malaman sun tafi izuwa tawakufi afsa yanke da kafarta wanda ya saba wa ijma'i wannan da malamai ne suka zama sun kebantu da cirato shi wasu ko sun tafi eh zuwa cewa ai tawakufi daga cikin wanda suka tawakufin na har da akwai imamu gazali kuma sun ce ai ta wannan aya in an duba za ka an hada abu guda biyu ne wa man yushaqi rasula min ba da ma tabayyana da huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kaga abu biyu ne ga sabawa manzon Allah sallallahu ga kuma kin bin tafarkin mu'minai saboda ashe nan wannan an saba ijma'i sannan kuma an saba manzon Allah saka so sai an hada wayannan abubuwan guda biyu to sannan wannan wa irin da aka faɗa na wallahi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira ya wasu ka kan mutum mm saboda haka daga cikin malaman da suka faɗa akwai Imam Ghazali a cikin littafin sa da yana musamman akan usul fiqh mm saboda haka wanda ya saba ijma'i akwai matsala ijma'i kawai ce kai baka yarda da ijma'i ba dan malamin musulmai su haɗu kan abu kai gonka wari to an shiga matsala Allah ka kiyaye mu
wada ba akaruna ila tawkul fi takfiri man qala fal ijma'a al kaina wato wanda wanda suka saba ijma'i wanda yake al kaina an nazari wanda yake kasancewa abu sa tsokaci kamar wato kabarta nazamu da aka yi saboda ya yi inkarin ijma'i domin cewa shi nazamu a nan wannan faɗin da ya yi ya saba ya saba wa ijma'in marigaya a sakama hujjarsa da suka yi bihi da shi ijma'in ya zama mai ketawa ne ga ijma'i alƙadi abubakar albakin lani ya faɗa ka gazance a guri na cewa kafirci da Allah shi ne mutum ya zama tobe ma wato ya jahilci samuwar Ubangiji. Shi kuma imani da Allah shi ne mutum ya yadda sani cewa Allah samun mini. Cewa ba za a kafarta ɗaya ba da wani magana ba da ko kuma da wani ra'ayi. Sai dai idan ya zamanto wannan shi ne rashin sani ga Allah. Idan ya sabo da wani faɗi ko ko wani aiki. wanda Allah ta'ala ya nasanta manzansa ya nasanta ko kuwa musulmai suka hadu cewa wannan abin ba za a same shi ba su daga wajen kafiri ko kuwa wani dalili ya tsaya kan haka to haƙiƙa mutum ya kafarta ba wai dan saboda wannan faɗin nasa ba ko ko wannan aikin nasa sai dan abin da yake wato muƙarana da shi ne da kafirci ka kafirci da Allah kafircewa Allah baya kasancewa sai da ɗayan abubuwa guda uku na barkwanta shine mutum ya zama bai san Allah ba na biyu shine ya zake wani aiki ko kuma ya faɗi wani zance wanda Allah yake ba da labari manzon Allah yake ba da labari ko ku a musulmai suke haɗuwa cewa wannan abin ba zai kasance ba sai daga wajen kafiri kamar yin sujjada ga gunki da tafiya zuwa coci da sanya zanjami irin nasu tare da ma'abokanta a cikin idinsu ko ko wannan faɗi ya zama ko wannan aiki ya zama ba zai makana ce ya san Allah ba ƙala ya ce kaga wannan nau'i guda biyun ko da ba zama rashin sani ga Allah ba to wannan alama ce cewa wanda ya aiwatar da wayannan abubuwan guda biyu kafiri ne mai tukuwa ne daga imani amma ta ga wanda ya kore wata sufa daga sufofin Allah ta'ala ta zati ko koye musu na ta yana mai tsokaci a cikin wannan ka kamar faɗin Allah ta'ala ya ce wato kamar mutum ya ce laisa bi alim ya ce Allah ba mai sani bane ba ko ya ce ba mai iko bane ba ko ya ce ba mai nufi bane ba ko ya ce ba mai zance bane da abin da ya kama da wannan na daga sufan nan sufofin nan na kamala wanda suka wajaba buga Allah ta'ala hakika jagororinmu sun yi sun nasanta a bisa ijma'i kan kafircin wanda wanda ya kore sifantuwar Allah ta'ala biha da wannan yau wato ya tsaritar da ubangiji game da wayannan sufofi na ilmu kudaratu irada kalamu da makamantansa to a bisa wannan ne aka dauki zancen na malam sununu ya ce duk wanda ya ce Allah babu zance gare shi to wannan ya kafarta alhalin kuma malam sununu baya kafarta masu tawili irin yadda muka gabatar da shi a baya amma wanda ya rashi sanin sifa daga wayannan sifofi malamai sun kara wa juna sani hauna a nan sai wasu suka kafarta shi an hagaito wannan nan ka daga abi jabar dabari da waninsa abu lasan al'ashari ya faɗi wannan wata marra wasu jama'u sun tafi ila anna haza zuwa cewa wannan baya fitar da shi daga sunan imani zuwa wannan ne imam al'ashari ya dawo ashari ya ce domin ne cewa shi bai kudu ce wannan nan ka itikadi ba wanda za a yi yanke da katarinsa ko yana ganinsa addini da kuma shari'a karere wato wanda ya kudurce anna maqalahu haqqun cewa abin da ya faɗa gaskiya ne shine ya kafur yake kafircewa to wayannan mutane sun gaba wuta da hadisin nan na sauda'i wannan baiwa Allah kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kada dai abin da annabi ya nema a gurinta shine tauhidi kada ta Allah ba ban da wannan babu wani abu eh wato hadisin nan kenan hadisi sauda shine hadisin wannan mata da manzo Allah yake ce mata bayan wato Muawiya bin Hakam Sulami ne lokacin da yake cewa ya je a ya sa ku yangarsa ta masa kiwo to sai aka zo sai aka rasa dabba daya da ta zo tana bashi labari sai fusata sai marita to shi ne sai zo zama za a yi bashi labarin cewa ga abin da ne akwai tuba a guri na koko sai na yanta ta koya za a yi sai wanda su a kawo su kuna tabbatar mumina ce domin za a yanta mumina ke yantawa to sai aka zo da ita to sai annabi tambaye ta a cikin hadisin yadda aka faɗa cewa aina Allah sai ta fi samai sai ce wa man ana sai ta ce rasulullahi sai annabi ce a cika hafa inna mumina yanta ta wannan mata mumina ce to wannan hadisi sai kawo iskali tunda a cikinsa yadda ake ihtibari na imani ko yadda ake bawa mutum kalmar shahada shine a ce da ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadaka ashhadu an la ilaha illallah ba shine itikadin Allah na sama ba to kaga hadisin nan shi kuma yazo da ayin Allah sai aka tafi sama to sai zan to malamai sun yi tawili kala kala wasu ka ce a wannan hadisin ina da muhammadi wato ayin Allah din nan ina da mamadi fi sama'in ma ina da mamadi irin daga cikin masu tawilin na akwai imam abubakar abubakar wato wato ibn arabi al-maliki malamin al-ghaziyar a cikin alkabas ya kawo sai ce in ka ce an yi tambaya da Allah game da aina ita to ayana yi wa Allah tambaya akan aina dama ita aina kala biyu ce wato akwai aina ta zarafi a ce aina zaidu zaidu yana ina ce gashi akwai kuma aina ta ma'ana inda zaki cewa aina sarami da surayya ya za a hada wato turbaya da tauraro surayya kaga nan wajen ba ana nufin aina ce ta bigire ba sannan kuma ita kanta sama din da aka faɗa ba wai sama ce irin wanda muke gani ba shi ne abin da shi alƙali ya ra'ayi wato shi ibn arabi al-maliki ya kawo tawilin ta wasu kuma malamai suka ce a'a su a cikin maruwayar su wannan lafazin na aina Allah bai ma zo ba kwata kwata a cikin hadisin daga cikin masu wannan magana akwai imam al-baihaqi malamin hadisi ya faɗa a cikin tabbas al-asma wa sifat ita to shi a cikin ruwayarsa ta sahih muslim babu wannan lafazin ma baki da ciki ma'ana kamar daga baya kenan ya zama to an yi ilhakin sa ya shiga ciki kenan baki daya to amma abinda malamai suke faɗa aina Allah fi samai yayi daidai da abin da ke cikin tabaraka amintum man fi samai alƙali iyar mai ashfa a cikin littafin sa ikmalul mu'lim bi fawaid muslim sharhin da yawan muslim a cikin sa da yazo kan hadisin sai ke cewa wannan hadisi duk malaman musulunci sun hada kan cewa sai an mutawili duk malaman musulunci ita da wannan hadisin da ayoyin amintu man fi samai duka hukuncinsu ɗaya wajen tawili domin yanzu in ka ce wato a dama kamar malamai na ahlus sunna wal jama'a ash'ariyawa kenan tunda lokacin babu izala in an ce ahlus sunna wal jama'a to ash'ariya ke nufi wannan zamanin ne aka aka aka aka zo aka fushin sunan wasu yan kungiya suka dauka suka ce su ne ahlus sunna wal jama'a alhalin sunan tuntuni shekara aru a wuki to wannan suna a isi to su ahlus sunna wal jama'a sun taba kan cewa duk irin wayannan abun wajibi ne ɗayan biyu ne in ma dai ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wuce ko kuma kai tawili me yadda yau ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika saboda awhamat tashbiha da man cewa kullu nasin awhamat tashbiha awwilu aw fawwid wa rum tanziha duk wani nasi da ya kawo wahami tsakanin sifa ta Allah da ta bayi to sai kai masa abu biyu ko dai kai masa tafwidi ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ka wuce kawai saboda me saboda ka ce Allah na sama saman nan dai halitta ta aka yi Allah ne halicce ta da ba ita kuma nan gaba za a zo ba ita idan sama'un shaqqat idan sama'un fadarat za a zo lokacin da babu ita baki daya yau wanda dawi sama'a kadai ya sijillil kitabi kaga za a zo ita kanta a nade ta baki daya to kuma ka ce Allah yana kaza shi kuma Allah baya intiqali ashari yace inda zamu gane Allah baya intiqali min mawdi'in ila mawdi'in dama mawdu'i babu labarinsa domin dama Allah shi ya halicci mawdu'i baki daya to tun da annabi Ibrahim da ya kalli wata yace haza rabbi ya kalli tauraro yace haza rabbi ya kalli rana yace haza rabbi amma falan ma a fala qala la uhibbul akilina sai ash'ari to kaga ashe Allah baya intikali min mawdu'in ila mawdu'i da shaidar annabi Ibrahim inji wato Abul Hasan al-Ash'ari jagoran Ash'ariya jagoran Ahlus Sunna wal Jama'a so da haka ashe kaga ce Allah ya taso shi sa sai da Aliyu a hadisin nan da yake faɗa cewa kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'ahu sai ya ƙara bayani sai da Ali sai ce wa huwa al'ana ala ma alaihi kana yadda Allah yake hai tun tun tun haka yake har har har ba zancen canji a wajen ubangiji to sai kaga shi kaga dole irin wayannan ayoyin a mistawili to wannan a wajen malaman sunna kenan su goma su cewa a abu zahirin qur'ani da zahirin hadisi su ma sai sun yi tawili anan me yasa saboda in ka ce fi fi harafi ne a larabci na zarafi yanzu mai cewa nanu fil masjidi aw fil madrasa mu muna cikin masallaci kaga a hada binal masjidu min kulli janibin masallaci ya kewaye mu ta ko ina ga sama ga ƙasa ga dama ga hagu wato wato jihohin shida masallaci ya kewaye mu baki daya to idan ka ce amintun man fi samai ko kuma Allahu fi samai to shi ma sai ka ce a hada bihi min kulli janibin bayan ku Allah shine bi kulli shay'in muhirun shi ya kewaye komai kai fa kai fa yuhadu bihi ya za kewaye shi ashe wa zama wajibi ai tawili sai ce a wannan fi din ba abin da ake nufi kenan ba to kun fada cikin tawilin da kuka guda sadaka dole malamai sun tun da sun yi tawili akan wannan al'amari daga cikin tawilin da malamai suka sace ai dama a hadisin da yazo irin su irhamu man fil man fil ardi yarhamkum man fil sama ku ji kan wanda wanda kuke saman sa wanda suke sama da ku su ma za su jin gare ku shine ma'anar sa ba ana nufin wai cewa Allah na sama ba Allah ya fi karfin tabbatu a wani bigire yawwa ba zai yi a ce Allah ya tabbata a wani bigire ba wannan shine aqida ta malamin musulunci to wannan shine abin da ke akwai saboda wannan hadisi ma'anar sa kenan shi sa hadisai suka zo tabbatattu cewar ai ita kanta wannan na alƙali kaga sai ce bi hadisi sauda da hadisin sauda to wacce ce sauda hadisin abin da ke nunawa a kotun ruwaya bayan wadda ta zuwa cikin musulun a kotun ruwaya wadda lokacin da aka zo gurin manzon Allah sallama sai annabi ce da ita a tashhadina Allah ilaha illallah tace na'am ashhadu an la ilaha illallah kaga wannan hadisi sai zama to ya fi karbuwa fiye da wannan saboda me shi ya dace da usul ba mu taba ji a lokacin da wani zai zo gurin manzon Allah ya musulunta annabi lakana masa cewa Allah yana sama shine kalmar shahada ka ba abin duk da ake annabi ke lakanawa kuma yake umarni lakana shine ashhadu an la ilaha illallah shi sa wannan hadisi sai ta masa atashhadina an la ilaha illallah kaga wannan sai dace da usul ya zama to babu iskali a cikin sa bakiya to haka wannan shine abin da ya zama abin dogaro a cikin sa saboda haka zancen Allah na son wannan ba ba ba ba ba abu ne wanda yake tabbatacce ba abin da ake magana akan sa Allah madaukakin sarki ilimin sa yana ko ina amma zatin sa baya ko ina domin ko ina halitta ce ta Allah yau wasu daga halitta Allah ta yi kaɗan ta ɗauki Allah eh wannan shine ka'ida Allah ya samu dace da kuma hadisin nan na mai faɗa idan Allah ya sami iko a kaina yawa cikin wata ruwa ya fi cikin sa eh lalle azillullah eh tayu azillullah eh to to wannan hadisi da makaranta yanzu a gurguje na maganar mahalli da Allah da ake yi ya zama wajibi mutane su yi takatsantsan a wajen irin wayannan maganganun domin da yawa mutum ya zo ya fada wani gurin ba tare da ya sani ba idan mutum zai la'akari da kyau zai ga ba ma wannan hadisin ba akwai hadisai irinsa wanda malaman musulmi suka da kan cewa tawilinsa za a yi ko kuma a yi tafwidi irin su yanzu da rabbana tabaraka wa ta'ala ko Allah yana saukowa a sulusun dare na ƙarshe yana cewa man yad'uni fa astajibu lahu wa zai roƙe ni in bashi wa zai ce zai tambaye ni in bashi wa yake neman rahama da gafara ne masa to shi wannan hadisi kaga malamai suka ce kamar da ibn furkin ya faɗa a cikin mushkil hadis nasa yace ai mu da mu hadisin ma wai da muka rawaito a cikin bukhari cewa inna allaha yunzilu ne ba yanzilu ba ka san yunzilu daban yanzilu daban shi wannan sulasi ne nazala yanzilu wannan ruba'i ne anzala yunzilu yauwa in an ce anzala kaga ya saukar kenan ma'ana Allah yana saukar da wani mala'ika sai ga hadisin karara ya zo a cikin sunan da Abi Dawuda da Nisa'i cewar an kawo shi kai tsaye da fasararsa cewa Allah yana jinkiri har sai sulsun dare na karshe ya zo sai Allah ya saukar da mala'ika sai mala'ika ya ringa cewa wa zai roki Allah Allah ya amsa masa wa yake da bukata Allah ya bashi wa yake neman gafara Allah ya masa gafara kaga sai hadisin ya fassara abin da ake nufi ai kamar ayoyin Qur'ani ne shashin su suna fasar shashi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa an ce waja'a rabbuka ubangiji ya zo amma sai ga wata aya kuma ta ce yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan sai ya gano ashe masu zuwan nan wato ba Allah bane ba a malaika jibril saboda irin wayannan suna nan da yawa saboda in ka ce kuma a Allah ne zai sauko to kafa manta saukowar Allah bi zatihi da suke faɗa ya saba fa da abubuwa da yawa a cikin alkur'ani domin Allah ya ce wa huwal qahir fawqa ibadi Allah shine mai karfin iko burbushin bayansa yanzu kuma ya sako kasa ta sama'ud duniya kaga yanzu hatta na sama ta dema suna sama sama sama ubangiji wanda wannan ya saba da kaida sannan kuma ila yau ita saman duniya da ake magana silsin daren nan ai ya saba da kasashe ko yanzu haka wannan halin da kake ciki yanzu muna karatu wata kasa yanzu silsin dare ne sannan daga wannan silsin dare na wannan kasa sai kuma wata kasa kuma ita ma silsin dare to kaga shi ya tabbata kenan in sako ba hukuncin koma kenan kaga an shiga wani kasar sako kuma ba da babu kare ba shi yasa wajibi mutum yayi wa kansa kiyamul layli wannan abin da magabata suka faɗa wanda tun kafin a sami bayanin irin wayannan al'amuran malamai suka saddara wannan a cikin littafin su tun kafin an shige ga su suka ce gafa abin da ake nufi da ma'anarsa dan kaga baka ce a kai kaza ake nufi zahirin qur'ani ake nufi in Allah ya ce yadullahi haka ake nufi yadullahi fuka yadihim hannu ake nufi in yace alama maratu bijan billahi gefe ake nufi ko da irin wayannan abubuwan akwai ma'anar su a larabci ai Allah ya ce la yatil badil da yake magana akan alqur'ani ko la yatil badilu min bayni yadayhi wala min khalfi me yasa ba mu taba ji wani ce ina hannun qur'ani ba ina hannun qur'ani bayni yadayhi wa min khalfi ina gaban qur'ani ina bayan qur'ani amma kaga duk wannan ba yi magana akan sosai abin da ya shafi sifar Allah saboda akwai burbushin tajsimi a cikin mutane jikin ta Allah wanda wannan kuskure ne babba mutum ya wa kansa iyamul laili ya tuba zuwa ga Allah yawa babu babu shakka a a- a- Allah shine lahu sifatul uliya yana da sifofi wanda suke madaukaka to kuma wajibi mutum ya mika wuya kan abinda yake na sifofin ubangiji Allah ya sa mu dace Hmm.
ثم قال sannan sai ya ce فغفر الله له sai Allah ya gafara gare shi to shi wannan mutumin wani mutum ne a wato shi abin da ya faru sabo yayi نعم da ya sabo kato shine karshen hadisin da ya zo a cikin aljami'ul kabir na imam suyudi bukhari ya rawaito hadisin shi wani mutumin ya sabo da ya katan sabo yayi abubuwa yadda yake so sai ya zo mutuwa sai ya kira yayansa yace to ku na san nayi sabo da yawa kuma ina jin tsoron addu'a da Allah yanzu yadda za a yi idan na mutu ku samu wuta ku kone ni. idan na zama na zama toka na zama gari sai a raba garin gida biyu idan an zo ana guguwa ana iska sai a saki rabi sai kawai iska ta ɗebe shi a watsa shi ko ina sannan a je a samu katon kogi sai a zuba rabin la'alli abdullallah ta yi na bace wa Allah ba Allah ba zai gane ba shi to kaga rashin- rashin sanin Allah ne sai ya haka shi sa lokacin da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce to ke isa ke kasa ka iska ka anaki kai ma ruwa ka anaka sai ga dan adam ya tashi sai Allah ya ce to gashi ka gudu kuma ka bu eh yanzu me yasa kai wannan aiki sai ce wallahi ya ubangiji tsoron ka nake ji na san nayi ba daidai ba to shikenan kuwa sun makala sai annabi ya ce faghfara Allahu lahu sai Allah ya magafara mm Allah ya mana gafara qalu sai suka ce ولو بوئت أكثر الناس inda za a yi binciken yau yawan mutane game da sabobin Allah وكشفوا aka yaye an hagare ta ما وجد من da ba a samu wanda ya santa ba illa laƙalla sai yan kaɗan وقد أجاب الآخر wasu ko sun ba da amsa game da shi wannan hadisi da wasu fuskoki min ha da gaskinta أن أجل cewa ita kaddara a nan بمعنى قد da ma'anan nan ta kaddara ce ولا يكون شك kokontansa ba zai kasance a cikin iko ba amsa raya uban raya shi rayawar ta rayawar ubangiji بل في نفس bar dai wato a cikin wato tashin nan na alkiyama ake nufi الذي wannan da ba za a san shi ba sai da shari'a ta Allah ولعله لم يكن ورد عنده به شرع ta yiwu wato babu wani shari'a da ya zo inda hun gare su wanda za a yi yanke alayi gare shi ويكون الشك sai kokonton ya zamanto fiye a cikin sa wannan lokacin sai ya zamanto kafirci ne مع من لم يرد به شرع amma abin da shari'a bai zo da shi ba هو من مجوز to wannan yana daga cikin abin da hankula suka halatta أو يكون قد ko ko a kadar ta zama وعناد da ma'anan nan na bayyaka kuntatawa ويكون ما فعله بنفسه sai ya zamanto abin da ya aiwatar da shi kan kansa wulakantarwa ne alaiha a kanta وكذب kuma wato fushi ne saboda sabon nan nata aka ce إنما قال ما kada dai wannan mutumin ya faɗa abin da ya faɗa ne وهو غير آد ba yana mai hankalta ga hankal gabantansa ba ولا ذا ba mai kiyayewa ga lafazinsa ba مما استولى عليه saboda abin da ya mamaye zuciyarsa na daga tsoro da tsoro التي أنا wannan da tafi da tunaninsa ولم يعاقب wannan ne yasa ba a riko ta shi ba kama shi ba قيلا aka ce كان هذا في زمن الفترة wannan ma ya faru ne a zamanin fatara a lokacin ba aiko annabi ba وعيش ينفوه ta yanda mujarradin tauhidi yake amfani wakila aka ce وهذا مجال كلام العرب wannan yana daga cikin majazin zancen larabawa الذي سورته الشوق wannan da surar ta zamanto kokonto ne ومعناه التعجيل amma ma'anarsa tabbas ne وهو يسمى تجاوز wannan shi yake kira da tajahul arifi وله أمثلة eh wato كلامهم mm, masanin ya zama ya nuna kamar bai san abu ba ina akwai misalai a cikin zancen su قوله kamar fadan Allah ta'ala لعله يتذكر أو يخشى la'allahu yadhakkaru aw yakhshi قوله da fadan Allah ta'ala وإنا أوياكم لعلى هدى لو في ضلال مبين wa inna aw iyyakum la'ala huda naw fi dalalin mubin أما من أثبت الوصف amma wanda ya tabbatar da sifantawa ya kuma kore sifa- sifa فقال yake cewa أقول zan آمين ce Allah masani ne ولكن sai dai babu ilimi gare shi ومتكلم zan ce Allah mai zance ne sai dai babu zance gare shi وهكذا ya yi ta faɗa irin wannan a cikin sauran sufofin Allah لا مذاك a samu tafiyan nan ta mutazilawa من قال بالمعاد to wanda ya faɗi ɗora magana da makoma بما يوجيه إليه قوله ga abin da zancensa yake komawa zuwa gare shi ويسوقه إليه مذاك matafiyan nan ta yake korawa zuwa gare shi to sai ya kabarta shi لأنه إذا نفى العلم domin cewa shi in ya kore ilimi to ai kaga ya kore sifan nan ta ilimi ba za a sifanta wato ba a sifantawa da malami sai wanda yake da ilimi kai ka ce su sun sar- sun bayyana inda gare shi da abinda wato an kuran sai zama wato zantukan sai ba yi zuwa gare shi to haka zancen yake a wajen sauran firkokin nan na tawili na daga masu kamanta Allah da halittu da kuma kadariyawa da wasu wayannan wanda ya ga wanda bai ga wanda bai ga a kama su da makomar zancen su ba bai lazamta musu mawajabcin matafiyarsu ba to bai ga a kafarta su ba sai ya ce domin dai su idan an tsaye da su a bisa wannan sai su ce ai ba mu ce ba ma- ba ba- ba mai sani ba ne amma mu muna korewa wato faɗi na- da makoma wannan da kuka lazumta ta gare mu sannan mu kudirce mu wato murzala kenan wa antum da ku ahlus sunnati cewa wannan abin kafirci ne bar dai muna cewa hakika wannan fadin namu baya komawa zuwa gare shi a bisa abin da muka kawo shi a asali a bisa wayannan marka guda biyu ne malamai suka kara wa juna sani a cikin kafirta ma abota ta wili amma idan ka fahimce shi to sai abin da ya wajabta ya bayyana gare ka saboda sabanin mutane a cikin wannan ka zance fi katari shine barin kafirta su da bidirewa afsa afsa yin wato alkhatim alaihim bil husrani eh wato afsa cika musu da cewa su asa- asararru ne su da kuma gudanar hukuncin musulunci akan su a cikin isasi da za a yi musu daga jayyata su da auratayyar su da wato wadi- da kuma diyar su da sallah a gare su idan sun mutu da bin da yasa makabartin musulmai da sauran mu'amalolin su sai dai cewa su ana kaurarawa gare su da ladabi wanda yake mai ciwo da tsawa mai tsanani da kuma wato kauracewa bid'atihim har sai sun dawo gaban wannan bid'a ta su imam alƙali ya ce wannan shine ta- shine tarihin marga wato magabatan mu na farko a cikin waɗannan mutane Mhm. Mm. an samu wanda ya ɗora wannan magana ya rayu a zamanin sahabban manzon Allah da bayan zamanin sahabbai a zamanin tabi'ai na daga zantukan su na kadariyanci da ra'ayin hawarijanci da mu'tazilanci eh ai mutum ya duba na harawan ya shi shi gane cewar sahabbai sun yi gogaya da wayannan mutanen eh wanda suka dinga kashe kashe suka dinga abubuwa kala kala eh wanda su ne da karshen su wanda suka suka yi aika aika ga sayyidina Usman kuma suka suka matsayi a cikin tare da sayyidina Aliyu kuma aka ta abubuwa dai kala kala eh sai na ce to mu ba za mu yake ku ba amma fa in kuka taba mu ba za mu kyale ku ba yawwa tana suna ba suna cewa za su sallah suna cewa musulmai ne su amma kuma suna zuwa suna nunawa har zuwa suke samu sayyidina ali yana kan mumbari sai su kalle shi su ce la in ashrakta la yahbadanna amaluka sai su kalli sayyidina ali suna gaya masa wannan magana a matsayin su na ba su taba ganin manzon Allah ba amma kuma gashi suna gaya wa sahabban manzon Allah zan cika marasa kyau shine ai lokacin da sayyidina ali ya tura musu Abdullahi bin Abbas ya je musu wa'azi ya ku je musu wa'azi ce to na zo gurin ku abin da ya samu zo gurin ku muku wa'azi saboda su wa'ancin sabon manzon Allah ku kuma ba ku taba ganin Allah ba yanzu a ce ko ba komai suwar sa ji annabi ku ce za ku yi musu wa'azi ko ku ce za ku zo ku yaƙe su ko kun fi su daraja amma ba su irin wayannan mutanen Abdullahi bin Abbas me yace sai ya ce ya je ya same su musahamatun wujuhu fuskar su ta saboda mai yawan tsayuwar dare ba bacci ga karatun alkur'ani ga zikirin Allah to haka suka dinga yi wannan lokacin To amma daga baya kuma ga irin barna da suka zama sun samu kansu a ciki aka yi ta wannan barna aka yi ta al'amuran da aka dinga yi eh to kaji ba ita to ai sabon manzon Allah ba su gusar da kaburbunan su game da shiga makabartar musulmi ba ba su yanke gadon ɗaya daga cikin su ba sai dai cewa su sun ƙaurace musu sun musu ladabi da bulala da korewa da kashewa a bisa gwargwadon wayanda suka yi wannan aiki domin muharbai ne domin dai fasikai ne su batattu ne sabo ne ma abota manyan zunubai ne a wajen muhaƙiƙai da kuma wato a wato su wanda bai faɗa da kafircinsu ba daga cikinsu sabani ga wanda ya ga wanda ya ga wani wannan ka Allah ne mai gamnakatar mai gamnakatar Allah ya mana algazi abubakar al-baqil lani yace amma kaga masalan nan na wato alƙawarin rahama da narko na azaba da kuma wato ganin Allah wanda duk wannan an yi sabani da mutula akan su su suna cewa akwai alwazu wal wa'id wanda ahlus sunna sun alakan cewa idan Allah ya alƙawarin narko na azaba yakan iya janye shi eh su suka ce ina ayin dai Allah ya ce za a yi azaba sai an yi ta eh da kuma ganin Allah suka ce ba za a ga Allah ba ahlus sunna suka ce za a ga Allah mm eh sun ce ba za a ga Allah ba la a duniya wala a lahira har a lahira ma ba za a ga Allah ba Allah kuma ya gaya musu cewa kalla innahum an rajulun yawma idhin la mahjubuna wal makhluq suka ce qur'ani mahluki ne da kuma cewa wato mutum shi ke halitta ayyukan kansa da wanzuwa arzi wato suka ce al'ardu mu da ma mazamin mu ta ashariya al'ardu la yabqa zamane ni arzi baya wanzuwa zamani guda biyu sun kuma suka ce akwai wanzuwa arzi eh shi arzi shine abin da la yaqumu bi nafsihi baya iya tsayewa da kansa yawwa domin ta duniya gaba ɗanta abu biyu ne daga jauhari sai arzi jauhari da arzi to arzi shine wanda baya baya tabbatuwa a ji'a shi kadai sai dai ya dan fara jikin jauhari eh misali duk mu jauhare ne baki ɗayan mu tunda za a iya taba mu a ji mu amma arzi ba za a taba shi a ji shi ba misali motsi ba za ka taba ganin motsi shi kadai ba sai dai ga mutum yana motsi kaga jauharin ya motsa kenan amma ka gan shi kadai ba zai yi ba kamar kala fari shudi baki ba za ka taba ganin sa ba sai dai ka gan shi a jikin wani abu ko yawwa to haka abin yake to wai yara ne aka yi wannan karatun da su kasan haka za a zo yan makarantu yan sakandare wai sa ce sai an koya musu tauhidi sai a ɗauko tauhidi irin wannan sai ce sai an koya musu to to shine ana karatu aka ce to akwai arzi akwai jauhari shi arzi shine abin da baya tsayuwa da kansa sai dai a hada shi da wani abu to sai aka buga misali akwai wanda ya taba ganin fari misali fenti fari akwai wanda ya taba ganin farin tsaba ba fentin suka ce ai ana sai da fari ma ana sai da kala a kasuwa eh za a iya samu eh za a iya samu to shi wannan kala ba za ta yi ba an kace kala gari za ka gani kalas to ai kaga garin nan jawhari ne da mu ba ma san farin muke so tsaba mu gani ko bikin tsaba ba zai yi ba saraka jawhari ai arabi dole a dan fare ka da jawhari to saraka shi Allah ba jawhari bane shi Allah ba arabi bane dan a gane shi za mu sauraka fitar Allah daga cikin irin wayannan abubuwan kenan baki daya shi ba jawhari bane shi ba arazi bane mm amin da kuma tawalludi ko yawa to da abin da ya kama da wayannan siraran masaloli fal man umin kifar mata awli fiha awdu kaga a hana kafirta wanda ya tawi cikin wannan shi ya fitowa fili shi ya fitowa fili jahalin billahi domin dan mutum bai san wannan ba ba za ce ya jalci san Allah ba ba wanda ya wuce masa ka san wannan wayannan irin ilma ilman tauhidi ne masu zurfi musulmai ba su haɗu ba a kaburta wanda ya rasa sanin wani abu min har gaskiyan ta hakika mun gabatar a cikin wannan fasali gaba da gabanin wannan na daga zance da suran nan ta sabani a cikin wannan abin da yake mafi ya wato abin da ya wadatar game da mai da shi da ikon Allah ta'ala fasari shi da ka rabe mana haza hukumul musulmi wannan shine hukuncin musulmi asabillahi ta'ala harshe ga Allah ta'ala
na'am wa amma jinniyo amma dan tarana an rawaito daga abdullahi dan umara a cikin wannan tarana wanda ya dumu dumu da mutuncin manzon Allah mutuncin Allah wato min hurmatul lahi daga alfarma Allah ta'ala gaira ma huwa alaihi absa wannan abin da yake kansa daga cikin addini na sa ya kama hujja a kansa sai abdullahi dan umara ya fito a kansa takobi sai ya neme shi sai wannan dan taranan ya gudu
وقال مالك إمامنا مالك يا فدا في كتاب ابن أتكلم littafin malam dan habibu da madawwana mabsuda وابن القاسم abdurrahman dan kasim ma ya faɗa a cikin mabsud na isma'il al-qadi وكتاب da littafin nan na muhammad dan su dan mawazin وابن سعد da muhammad dan suno ne من شتم الله yace wanda ya zaki harshe ga Allah ta'ala daga yahudawa والنصارى ko ko nasara بغير وجه الذي da wannan fuskar da ya kafarta da Allah a kashe shi ba za a fitar da tuba zuwa gare shi ba وابن القاسم Abdurrahman dan Kasim ya faɗa إلا أن يسلم.
sai dai idan ya musulunta قال في الوضع ya faɗa a cikin mudawwana mabsuda أو أن in ya musulunta zuwa i da kansa ba kiransa aka yi ba قال أسباب mala asbagu dan faraju ya ce لأن الوجه الذي به كفر domin fuskar da suka kafarta da ubangiji هو دينهم ne addinin nasu وعليه أهدوا akan sa aka yi musu alkawari من دعوى na daga da السائل wannan na abokiyar rufa da abokin tarayya da kuma da وأما غيرها جامل amma wani wannan daga kiran ƙarya da sakin harshe ga Allah ولم يعاهدوا wannan ba ya عليه alkawari gare su ba akan akan sa ba فهو نقض idan sun yi للعهد sun warware alkawarin su قال ابن القاسم Abdurrahman dan Kasim ya bada a cikin ومن- littafin dan da Mal- Muhammad dan Sono ne ومن شتم من غير أهل الأديان الله تعالى wanda suka harshe ga Allah ta'ala wato ga wani ma'abota addinai بغير الوجه الذي ذكر ba da fuskar da aka ambata ba a في cikin كتابه littafi na sa a kashe shi إلا أن sai dai idan ya يسلم musulunta وقال المخزومي malam Mahazumi ya bada a cikin mudawwana mabsuda محمد بن مسلمة Muhammad dan Maslamata ya bada وابن أبي هازم Ibn Abi Hatim ya Hazim ya لا faɗa يقتل yace ba za a kashe shi ba حتى har sai يستتاب an fitar da tuba zuwa gare shi لمن كان musulmi ne shi أو ko ko كافرا kafiri ne وإن تاب idan ya tuba to rika kyale shi وإلا in ko ba haka ba a kashe shi وقال مطرف malam mudarrib ya ce وعبد الملك da Abdul Malik dan Malik shurin مالك ya bada misalin farin imamu na Maliku وقال أبو محمد بن عبد زيد Abu Muhammad dan Abi Zaid mai risala ya faɗa كتب الله تعالى wanda ya saki harshe ga Allah ta'ala بغير وجه الذي به كفر ba ta fuskar da ya kafar cewa Allah ba Sila.
a kashe shi إلا أن يسلم.
sai dai idan ya mika wuya وقد ذكرنا قول ابن الجلاء hakika mun ambaci fadin nan na malam dan jallabu Kabulu.
gabanin nan وذكرنا قول عبيد الله sannan mun ambaci fadin ubaidillahi وابن لبابة da ibn lubabata وشريك da shehunan nan na garin andalus a cikin wata wani sariya da fatawar da da suka bayar a cewa a kashe ta بسبها بالوجه الذي كفرت به الله Mm. saboda ta zaki harshe ga Allah ga annabin sallallahu alaihi wasallama ba da wato da fuskar ta kafirce da shi وإجماع da kuma ijma'in malaman nan na andalus akan haka وهو ناو القول الآخر wannan shi ma kasar nan ɗaya faɗin ne لمن سب النبي صلى الله a عليه cikin wanda ya zaki harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin su بالوجه الذي كفرت da fuskar da ya kafirce da shi ولا فرق في ذلك babu بين bambanci a سب cikin wannan nan ذلك ka tsakanin sakin harshe ga Allah وسب da sakin نبيه harshe ga annabinsa أن domin أهدناه dai cewa mu mun yi alkawari da shi ألا لا يظهروا لنا شيئا من cewa ka su قبله bayyana mana wani abu daga kafircin su وأن لا يسمعونا شيئا من kar su jiyar da mu wani abu daga wannan nan ka ومتى فعلوا شيئا منه duk lokacin da suka aiwatar da wani abu daga cikin sa وهو نقض wannan warwarewa ne ga alkawarin su واختلف العلماء malamai sun kara wa juna sani a cikin dan tarana إذا تزندق idan ya juye ya koma zindigi وقال مالك imamu na maliku ya fada da malam mudarribu da ibn abdulakami da malam asbagu dan faraju ya ce ba za a kashe shi ba لأنه خرج من كبر إلى domin كبر fita yi da kafirci zuwa kafirci وقال عبد الملك بن ماجي abdulmalik dan maji shunin ya fada a kashe shi لأنه دين domin dai wannan addini ne wanda لا يقر عليه أحد ba za a tabbatar da ɗaya a kansa ba ولا يؤخذ عليه جزية ba za a yadda a karɓi jizya a wajen wani a kansa قال ba ابن حبيب malam dan habibu ya faɗa وما أعلم من amma ban قال san wanda ya faɗi ابن wannan magana ba in ba abdulmalik dan maji shunin ba مثلا masa yake da ka rabe mana هذا حكم من سر بسبه wannan shine hukuncin wanda ya bayyana da sakin harshe ga annabi وإذا مت ما لا إيه.
يليق بجلاله eh sakin harshe ga Allah da kuma raba abin da bai dace da ɗaukar ubangiji ba Mm.
وإلهيته da kuma wato kare ta wato ubangiji na wato kare ta cewa shine Allah fa أما المفتر الكذب amma wanda ya kiran sa refa ga Allah ta'ala mm, بدعاء الإله da dawar cewa shi ma Allah ne أو الرسالة ko ko manzanci أو النافي Mhm.
an yakuna Allah khaliqa ko ko wanda ya kore cewa ba Allah ne Allah ya halitte shi ba Au rabbahu.
ko ba Allah ne ubangijinsa aw ba qala laysa li ko ya ce ba shi ma da ubangiji gaba daya aw al mutakallimu bima la yuqalu min zalika ko ko mai magana da abin da ba za a gane ba daga wannan nanka a cikin mayansa aw gamrati jununi ko kuwa wato hauka- wato dilmiyan nan na hauka na sa wala kilaba fi Babu sabani a cikin kafircin wanda ya faɗi wa wannan mujjali da mai dawar haka ba salamati aqli tare da kubutar hankalinsa irin da da muka gabatar da shi lakin law sai da shanin da lamarin za a tafi tubansa a bisa zance mashahuri tanfahu ibanatu sannan mai da lamarinsa zuwa ga Allah zai zama ya amfane shi wato lajihi min alqatl fayatu dawowarsa ya zuwa ga Allah za su tsere da shi daga kisa lakin law la yaslamu min adinin nas sai dai cewa ba zai kubuta ba daga banka shi mai girma wala yarabbu an shadid ba kuma za a yi masa sauki ba da tsananin huku ba yakuna zalika dan wannan ka ya zama to tsawa ne ga misalinsa a bisa wannan fadin nasa walau anil awjati ya zama to kuma wato wato dalil- wato hujja ce a kansa shi kansa na'am ana aure ta kusa komawa da kuburi ga wannan kafirci na sa ko ko wannan wautar da yayi illa man tatakarrar minhu zalika sai wanda irin wannan nan ka ya zama to ya maimaita daga gare shi wa urifat sihanatuhu bima atabi aka san cewa wulakantarwa i da abin da ai zo da shi na'am Mm.
wa huwa dalilun to ala wannan dalili ne a samu munan abin da ya kudure a wa zuciyarsa kadhiba tawbati da kuma ƙaryan wato ƙaryar tubansa wa sara to kadhiba sai ya zama to kamar zindiki alladina na'malu batilahu wannan da ba mu amince ba daninsa wa ba la naqbalu rujua ba za mu karbi wato dawowarsa wa ba hukumu sakrani fi zalika imam alƙali ya ce hukuncin mai maye a cikin wannan hukuncin watsakakke ne amma majnun amma wanda yake mahaukaci wal ma'atu ko ko gaura wa ma ulima annahu qala min zalika abin da aka san cewa ya faɗa daga wannananka zalika murad a halin wannan dilmiya ta sa wada bi mai da tafiyar wato hankalinsa da kulliya baki daya wala nazara fi wannan babu tsokaci a cikinsa ma fa'ala min zalika fi abin da ya aiwatar da a cikin wannananka a halin wa watsakewarsa in lam yakun ma huwa aqluhu ko da babu hankalinsa tare da shi wata kada taklifu kallafawarsa ya zama ya saraya jiba sai a man ladabi ala a bisa haka yazzara anhu dan ya zama to ya tsautu gabarin wannan kama yadabu ala qaba'ihi al-af'al irin yadda ake ladabi a bisa munanan ayyuka wai walla adabu sannan ladabin nasa a bisa wannan ya zama to ya bibiya hatta yankafa har sai ya anhu.
kame gabarin wannan kama tu'addabu al-bahimatu irin yadda ake wa ala dabba ladabi a bisa mummunan hali hatta har sai an turada horar da ita وقد أرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى له الإلهية hakika sayyidina aliyu Allah ya kare yadda gare shi ya kona wanda ya da'awar cewa shi Allah ne وقد قتل عبد الملك بن مروان Abdul Malik dan Marwana المتنبي ya kashe Harus da mutanabi mai da'awar cewa shi annabi ne وسلبه ya kuma tsire shi وفعل ذلك غير واحد wannan ɗaya ba ɗaya ba daga cikin halifofi ya aiwatar da haka والملوك da sarakuna بأشباههم da abin da wayanda suka kama da irin wayannan وأجمع علماء وقتهم sannan malaman zamanin sun haɗu على ثواب a فعلهم cewa abin da suka yi daidai ne والمخالف في ذلك من كفرهم To, alƙali ya ce wanda ya saba a cikin wannan ka cewa anya kafirai ne shi كافر ma kafiri ne وأجمع فقهاء بغداد fakihan nan na bagada da sun haɗu a zamanin al-muqtadiru sarki al-muqtadiru من المالك na daga cikin malikiya وقالي قذاك alƙalan alƙalanta a wannan lokacin shine abu umar al-malikiyu علاقة sun الهلال haɗu a bisa kashe hallaju وسلبه da kuma tsire shi بدعواه الإله saboda ya da'awar ilahiyya وقول da الزفت kuma wato ɗaur magana da ya da alhulul sabaka نعم eh ce Allah yana sauka jikinsa وقوله
da ya ce wai alal haqu shine al haqu shine al haqu نعم eh ce wasa kaga duk da cewa magana tana da harshen damu amma fakihai ba su musu abuwa ba أيضا zaka ce kawai hukuncin sa shine a kashi eh sai zaka ce a duk abinda sufaye za su faɗa wanda ma suka kai matsayin kenan نعم to ba a koyi da su in ma sun kai wannan matsayin نعم kuma ma suka ce kai ai abin da ma za a yi da an ga an samu irin wannan kamar yadda mai mai za su junna yake bala cewa wa ma yakuhu na bihi fi shadahi fa za ka gairu muqtadil lil qadahi sai ce wa qila bal yunadu hukumu zahiri eh lahum siyanatan li shar'i zahiri yace ai ai musu munada ai ai musu ratayen hukunci na zahiri duk mutumin da ya fita kafa yace wai shi sufi ne to ba ruwan musubancinka ka gama kwabarka hukunci ya hau kanka wannan shine kaida domin ba inda shari'a ta saba da hakika da abu ɗaya ne yau saboda haka yayin da kace yau ka zo da wani abu sabo aka duba cikin addinin musulunci ba a ga wannan abun ba to hukuncin ka kisa ne ba wata magana shine bal yunadu hukumu zahiri ai musu rataye da hukuncin zahiri yau walahu siyanatan li shar'i dahiri saboda kiyaye wannan shari'a ta tsarka ta Allah yayin da mutum ya wani gaba irin wannan sai a masa hukunci wannan shine kaida yasa lokacin da aka zo aka yi masa wannan a yayin wannan da'awar cewa anal haqu ai an kama shi da aka kama shi aka yi masa wato aka zo aka yi wato yi masa hukunci a ran talata a shekara ta 309 daidai aka yi masa wannan abu azurkida rana ta 23 ga wata lokacin da aka fito da shi za a kashe shi yana cewa hasbiyal wahidu bi ifradil wahidi haka aka yi masa wannan aka yi masa wannan hukunci yana ta wannan abubuwan nasa an ce sai da alƙadir jilani Allah ya da shi ya ce shi hallaji tuntube saboda bai samu mai riko da hannunsa ba ya ce da ina nan da na riko da hannunsa domin a tsakaninsa akwai zan shekara ɗari da wani abu sannan ka haifisi da alƙalda daga baya ya ce da ina nan da na riko da hannunsa ashe ka ga matsayin sufanci ma sai ka samu mai riko da hannu malanta ko wani abu makamancin ka sai ka samu mai riko da hannunka ka za halalun ka za haramun amma ka ji kanka on top kai ne sama kai ne ma Allah ya sa kake wakiltar sa duk wanda yayi ba daidai ba kai za ka yi magana to wai sa ka wannan abu kai ne mace kaga mutum ya wato ɗansa ya yi jika da kai amma ka ɗauko ka zage shi a cikin al'umma kana yaro ɗan mitsitsi da kai sannan ka ce wai kai ka zo gyara a cikin addini wanda ne gyara ka zo yi ɗazan nan makaranta cewa faƙula lahu ƙaunar layyina lokacin da Allah ya tura annabi Musa da annabi Haruna gurin Fir'auna la'allahu yatazakkaru aw yakhsha Allah ya san ba zai tuba ba ba zai tsira ba amma sai su faƙula lahu qawlan layyina a ga ya masa zance mai taushi to wannan fa musulunci da kafirci ne ba to nan kuma kai kana ganin an yi ba daidai ba kana musulmi sannan ka tuka cece magana ta rashin mutunci ga bayan Allah yaushe Allah zai kyale ka duk mutumin da yana zagin manya yana cin mutuncin kowa to ba shi dan lokaci kaɗan a hankali za ga ya zo gurin da ba a tsallakawa sai ga al'umma kuma suna bin sai an kashe shi kuma da izinin Allah duk guje-gujen masu wannan abun sai an kashe su alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma anan nake jan hankali ga su ƴan izala wannan shaytanin da yayi wannan abin da yayi igu da ya tafi maka idan cin yana cin yana ta shirmansa yana turo abubuwa har a can ma yana ƙara ci gaba da saban to dama kun faɗa wasu daga cikin ku masu hankali sun yi magana sun ce ba sa tare da shi kwata-kwata saboda me saboda wannan lafazin da ya gaya wa annabi Muhammad babu shakka rashin mutunci ne rashin ladabi ne to dama mu a ka'idar mu ba zancen sojuna akan kowaye ai ba sau ɗaya ba ba sau biyu muka fito da maganganu kan wasu mutane yan ɗari kan mu sun yi wannan abin ba mu saurara musu ba ba zancen kallon wani mutum mai girma domin yayin da kaga wani mutum mai girma a cikin ɗarikarka ya kamata in ya taɓa adaba ka kyale shi ko akan ƙungiyarka in ya kamata in ya taba annabi ya kai kana ganin ba komai to baka zama mumini ba baka zama mai koyi da manzon Allah ba baka zama mai koyi da sabon manzon Allah ba Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah ya ake da shi baban sa bai kashe dan ya yarda manzon Allah mahaifinsa ya je kashe ba yaki yake da Uhud ya zo ya ga baban sa sai wato kunya ta kama shi baban sa yana cikin cikin Qurayshawa cikin kafirai sai kawai ya juya ma'ana in za a yakin ayi da wasu bandami tunda baban sa ne sai daga baya sai hango babansa ashe shi babansa har manzon Allah yake yi wannan ne yasa kafin ai wata wata sai dai sare maka saboda ni zai je aika aika katuwa nan da nan kawai sai je kashe shi ya kuma kawo manzon Allah hadiya kansa yace ya rasulullahi ga babana na kashe shi kuma sahabbai nawa ne suka ga wa annabi haka Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan Salul me yace sai yace wallahi ya rasulullahi law shi ta la ataituka bi ra'si in kana son kama kan babana wallahi zan kama shi ba wani zancen girmamawa fa idza aslama fata fa abuhu minhum anhum wa kalbu sawa da kare da da dabba duk ɗaya ne in dai mutum ya zamanto baya tare da annabi Muhammad saboda yayin da wani ya taɓa zafin manzon Allah abinda ake bukata ga duk mumini na kwarai ya zare takobinsa dama magana cewa wani kana kashedi wai har wani kashedi ke mun wai daga cikin sauje fa ke mun kashedi waya da komai wadatai waya ce zai zai zai saboda haka mun zantukan mun rubuta su za mu kai wasu jami'an tsaro sai ce kai da baka neman taimakon annabi Muhammad kana neman taimakon kuma yanzu da jami'an tsaro kai da baka san taimakon annabi Muhammadu yau kuma jami'an tsaro kake neman taimakon su to muna maimaita maka har yau jininka halal ne yawwa jininka halal ne saboda ba wanda zai taɓa mutuncin manzon Allah Allah ya kyale shi eh yawwa
ma ma ta masu kiyi bizzayi to shi abinda halabi yayi tare da cewa yayi tamassuki a zahirin shari'a tunda malamai suna cewa shi halajin nan ina da kanti a kullun in ya fito sai yayi raka 400 tukunna kaga tamassukin sa bil zahir bi shari'a kenan ko amma da i wannan sabil da baka ba kyale shi ba kuma wannan shine daidai aka yi masa hukunci aka zata hukunci akan sa saboda duk mutumin da ya taba alfarman Allah ko alfarman Annabi Muhammadu to mu al'umman musulmai hukuncin sa a gurin mu shine kisa yana da mummuna kyakkyawan manufa wannan ya je ya ga Allah amma sai ya mutu wannan shine kaida mm
walam yaqbalu tawbatahu al'umman musulmai ba su karbi tuban sa ba wakadhalika to haka nan suka yi hukunci a cikin ibn abul azafiri wa kana ala nabi mazhabil shi ma yana kan matafiyan nan ta hallaju ba da hada Bayan wannan, a wannan kwanukan nan arrazi billahi wa qadi qudati bagdadi a lokacin alƙalin alƙalin bagadada abul husayn shine abul husayn dan abi umar al-malikiyu wa qala ibn abdul hakim ibn abdul hakim ya faɗa a cikin mabsudi man tana wanda zai ce shi annabi ne a kashe shi wa qala abu hanifa sai da abu hanifa da shi da mabiyansa sun faɗa man ja'ala anna allah ta'ala wanda ya musun cewa Allah ne ya halicce shi ko Allah ne ubangijinsa aw qala laysa ko yace a ba shi da ubangiji ma gaba daya to wannan yayi wa radda qala ibn al-qasim Abdurrahman dan Kasim ya faɗa a cikin littafin nan na malam dan Habibu da Muhammad dan Sono ne a cikin Utubiyya fi man tana a cikin wanda yake shi annabi ne a fitar da tuba zuwa gare shi ya boye ɓoye wannananka ko ko ya bayyana shi to wannan kamar mai radda ne wa qala usa malam Sanuni ya faɗi wannan da waninsa wa qala Mala Shahu ma ya faɗi wannan a cikin wani bai Yahude da ya ce shi annabi ne wadda annahu rasulun ilayhi ya yi da'awar cewa shi manzo ne zuwa gare mu in kana mu'linan bidai idan ya kasance mai bayyana haka ne a fitar da tuba zuwa gare shi idan ya tuba alhamdulillahi idan ku bai tuba ba kashe shi wa qala abu muhammad bin abu muhammad dan abi zai da mai risala ya faɗa man la'ana a cikin wanda ya la'anci wato mahaliccinsa wadda anna lisana sai ya ce wai harshensa ne ya zame wa inna ma arada wai ya nufin zai la'anci shedan ne ibn abi zarin ce a kashe shi saboda kafirci na sa ba za a karba hanzarinsa ba to wannan a bisa ɗaurin ɗaya maganan ne na cewa ba za a karbi wato tubansa ba وقال أبو لا تزل قال abu lasan da kabisi ya faɗa a cikin wani mai maye Kala.
da ya ce subhanallah cewa shi shine ma Allah gaba daya إن تاب ce idan ya tuba Tuba.
a yi masa ladabi وإن عاد idan ya dawo zuwa misalin abin da ya faɗa ظلم to sai a neme مطالبة shi الجن.
maneman nan na zindigi لأن هذا كبر domin dai wannan kafirci ne na masu wargi Wassalam.
fasalikin da ka rabe mana وأما من تكلم ليس قد amma wanda ya magana daga sarayar zance وتكف الله da wautan nan na lafazi ممن لم يتجد na daga wanda bai kiyaye zancensa ba وهمل لسانه ya sare ya ya saki ba harshensa kai tsaye ما يفتدل da abin da yake hukunta wulakantarwa da girman ubangiji وجلالة da dawagar ubangiji madaukakin sarki أو تمثل في بعض الأشياء ko ko ya buga misali a cikin shashin wasu al'amura da shashin abin da Allah ya girmama من ملكوت daga malakutun ubangiji أو نزع من الكلام ko ko ya tara daga zance ga abin halitta ما لا يليق ga abin da bai dace ba إلا بحق sai a haƙƙin mai mahalicinsa غير قاصد ba yana mai nufin nan na kafirci ba da wulakantarwa ولا عامل ba yana mai nufi na ilhad da ilhadi ba وإن تكرر هذا منه idan wannan abu ya maimaitu daga gurinsa وغرب به har ma an san shi da izgili ga Allah دل على تلاؤبه wannan ya shirya hausa yana wargi da addini nasa واستكفاته da wulakantar wadda alfaman ubangijinsa وجعله بعزيز ya tabbata wato jahili ne da girman buwaya Allah da وكبرياء kibriyahu na ubangiji وهذا kaga wannan كفر kafirci ne لا مرية فيه.
babu kokonto cikinsa وكذلك to haka nan إن كان ما أورده idan abin da ya- ya gangara da استكفافا shi yana wajabtar da istifa wa wulakantarwa والتنقص da dingina tawaya ga ubangijinsa وقد أبتمل حبيب malam dan habibu ya bada fatawa والمغمد da malam asbaku dan khalilu من فقهاء daga fakiyan nan na garin kurduba بقتل المعروف yace a kashe wannan mutumin da aka sani mai suna ibnu akhi ajaba kana kharaja yawma shi wannan mutum ya fito wata fa rana kada wul madaru sai ruwan sama ya same shi kana sai ya ce wadalika rabi yarashu juludahu eh wai sai ya ce wai baduku ya fara cika fatarsa wannan izgiri ne ga ubangiji Mm.
wa kana wadul fuqa'i to a wannan lokacin akwai wato shashin fakiya a wannan garin Abu Zaid akwai abu Zaid zaidin Samani.
ma abocin littafi mai suna wato asamaniya وعبد العالم da الوهبي kuma abdullala dan wahabu da وابان بن kuma عيسى abbanu dan isa قد توقفوا عن da wayannan سبيل malaman sun yi tawakkufi suka ce a ba san zo da jinsa ba واشاروا الى suka yi nuni أنه zuwa أبد cewa من wannan القول wargi ne na daga magana يكفي فيه الادب kawai a masa ladabi وابتى بمثله القاضي alƙali ma ya ba da fatawa a wannan lokacin mai suna musa dan ziyadu وقال to sai ibn ابن حبيب to- to ibn habibin sai ya ce نعم دمه في عنقي jininsa ina wuyana أي yanzu dun- دم ربه yace yanzu a saki harshe a saki harshe ga ubangiji abadnahu da muka bauta masa ثم لا sun mala nan tasiru lahu sannan ba za mu yi sa- sa- sakamako gare shi ba ba za mu yi ramuwa ba idan muka yi haka mun zamanto ba bayan arziki ba ma na Eh.
lahu bi ba mu zamanto masu bauta ga Allah ba ai kamar mu ne idan aka gaya wa annabi Muhammadu magana muka yi shiru duk albarka annabi Muhammad da muka dinga ce muna rayuwa a ce wani ya gaya wa annabi Muhammadu kuma mu ji tsoron wannan wani mun zamanto mutanen banza eh mun zamanto muna mutanen banza ba mu zamanto masoya manzon Allah ba ba mu zamanto masu imani da manzon Allah ba mm wa baka to shine sai ibn abi sai fashe da kuka wa rufi al majalis ila Aka daga amiri bi wannan majalisi.
Abdurrahman bin al-Hakam al-Abawi aka tafi zuwa alƙalin alƙalai shine Abdurrahman dan Hakam al-Amuri wa kanat ajabu ammatu hadha al-matlub min hadha to ita ita ita ajabu ita ce ammar wannan madalul wanda ake nema Na'am.
min hazaya tana cikin moroyin sama na'am eh wa ulima dhikra bil bukai aka gaya masa cewa akwai sabanin malamai
fa kharaja al-idhn min indi sai ga izini ya fito daga gurin sa akhi bi qawl ibn Habib da riko da malam nan na malam nan Habibu wa sahibi da abokin malam nan Habibu wa amara bi qatli sai ce a kashe wanda yi wannan magana wa qutila aka ko kashe shi wa suliba aka tsire shi بهدرة البقية a halarar a gaban wayannan fakihai guda biyu da suka bada fatawa وأدنى القاضي yace a tube alƙalin da ya bada wannan fatawa ya wannan hukuncin لتهمته saboda an tuhumce shi yayi almundana بهذه a cikin ita القصة.
wannan kissa ووبخ بقية الفقهاء ya ursata da sauran fakihai ya zazzage su وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة amma wanda tuntube guda ɗaya ya bullo daga gurinsa irin wannan والبلدة الشاردة da sabul da baka wata ke zautacciya ما لم يكن تنوتا mutukar bai zamanto jingirta waya bane bai وإزراء zamanto wulakantarwa bane to ويعاقب عليها wannan sai a yi hukuba a kansa ashe kaga banda banda shi wancan shedana أيوة.
wancan shedanin an maimaita abin da ya faɗa cin zarafi ne ga annabi Muhammadu mutumin da ya ɗebo mutanen da baya ganin kimar su sai kuma ya ɗasa da annabi Muhammadu ai ko anan aka tsaya kadai ya isa bai ɗauko mutanensa ba sai ɗauko waɗanda baya ganin kimar su ya ma faɗa a wani gurin ya ce dukkan su mushe ne su
gane wane mushe wane mushe sannan kuma sai ya zo ya ce annabi Muhammadu ya haɗa su da shi kaga wannan mutumin ice bai zagi annabi ba ko bai gaya wa annabi magana ba wannan ƙarya ne duk mutumin da ya goyi bayansa shi ma ya zama ɗan uwansa eh albarkacin manzo Allah na ويعجب بقدر مقتضاها sannan ai musu ladabi gwargwadon muku ta da mahukunta wannan magana وشرعت معناها da kuma mummunan wato munin ma'ana ita wannan lafazi da aka faɗa وسورتها لقائلها da surar halin wanda ya faɗi wannan magana وشرح سببها da kuma sharhin sababinta ومقارنها da abin da ya gwamu da ita وقد سئل an tambayi عن abdurrahman dan رسول kasim Allah ya jin kai gare shi amsa mutumin da نادى ya رجلا kira wani mutum da sunansa فأجاب sai ya amsa masa لبيك sai ce labbaika Allahumma labbaika ala dan kasim ya ce إن كان a جاهلا duba a gani idan jahili ne shi أو قال هو ko kuwa على ya وجه faɗi wannan magana a التغيير fuskan nan ta wauta فلا شيء عليه babu kisa a kansa shine falashi alaihi amma da kuwa zai tafi يهوى.
Mm.
قال القاضي alqazi ya bulfadali ya faɗa وشر قوله kaga sharhin faɗin cewa lashi alaihi لا أنه لا قتل shine babu kisa a kansa والجاهل amma shi wawa يزجر ana masa tsawa wa yu'allam ana sanar da shi wasafihu mai wauta yu'addab.
ana masa ladabi ولو قال على اعتقاد انزاله منزلة رده yace da ya faɗi wannan magana afsa ya kudirce cewa wannan ubangijinsa ne لكفر wallahi da ya kafarta هذا مبتدا wannan قوله.
shine mahukuntar zancensa وقد أسرب كثيرا من الشعراء hakika da yawa daga wawayen nan na mawaka sun sun yi wauta ومتهم da wanda ake tuhumta da su في هذا cikin wannan الباب babi واستغفوا عظيم هذه الحرمة sun kuma wulakantar da girman wannan alfarma فأتوا من ذلك سيز- جمال imam الزبد.
alkali ya ce sai suka zo min zalika da wannan nanka bi ma nuna zihu kitabana abinda za mu tsarkake littafin na ashfa wa lisanana da harshen mu wa kalamana da kuma wato alkalman mu an zikiri a musamman dasa ba za mu iya fadarsa ba Mm.
عن ذكره إيه.
ولولا أنها قصدنا نجم imam alkali ce الليلة ba dan mu ma mun nufi mu nassanta wasu matsaloli da muka حكيناها hakaito ta ba لما ذكرنا شيئا da ba mu ambaci مما komai يكون ذكره na daga abinda لله.
ambatansa zai nauyi a gare mu ba مما حكينا na daga abinda muka في هذه hakaito shi a الحدود.
cikin wayannan fasalai وأما ما ورد amma في abin da ya zo a هذا cikin wannan من آل na daga ma'abota فرعون wauta وأغالي da masu kusakuran harshe كقول بعد kamar faɗannan na shashin larabawan ƙauye ibadi malana wa malaka kad kunta taskina fa ma badalaka anzil alaina laqai sala abalaka Hmm. wai rabba ibadi ya ubangijin bayi malana wa malaka me ke gare mu kuma me ke gare ka kad kunta taskina ka tabbata kana shayar da mu fa ma badalaka me yasa ka dana shayar da mu yanzu kaga babu ladabi a cikin wannan magana anzil alaina lagaisa saukan mana da ruwa la abalaka ba tare da kulawa ka ba wannan an yi rashin ladabi a wajen faɗin wannan magana eh ya shi bayan a cikin abin da ya kama daga wannan da daga zancen nan na wawaye ومن لم يقومه Mhm.
قات تعجيب daga irin abin da gamfin ladabin nan na shari'a bai zama to ya tsaye da shi ba da ilimi a cikin wannan babi فقل ما يصدر ya karanta ya zama to ya ya zo sai daga wanda yake jahili يجب تعليمه wanda ya zama wajibi a koyar da shi وزجره da kuma tsawa gare shi والإجلاد da له kaurarawa gare shi عن الأوجه hausa ya koma ya zuwa misalinsa قال أبو سليمان الخطابي abu suleiman al-kadabi ya faɗa وهذا تعوض yace kaga من wannan قول aure الله.
ne na daga magana والله ubangiji kuwa ga zarka ne game da wayannan al'amura baki daya وقد روينا عن عون بن عبد hakika mun الله rawaito daga aure dan abdullahi أنه cewa قال auni ya faɗa ليعزم أحدكم ربه lalle dayan ku ya girma ubangijin sa أن يذكر اسمه في kada ya كل dinga yawan شيء ambatan sunan Allah a komai حتى لا يقول har kada wata rana ya ce أحد الكلب.
Allah ya wulakantar da wannan kare kaga anan wannan ya sa Allahu sannan kuma sai ga sunan alkalbu a kusa wa fa'ala bi kaza wa kaza sai Allah ya yi wa kare kaza da kaza kai haka كي هكا.
mm وكان بعض من أدركنا shashin wanda muka raska daga cikin shehunanmu كلما يذكر اسم الله تعالى ya karanta ka gaina ambaton sunan Allah ta'ala إلا فيما يتصل بذلك sai abin da yake saduwa da biyayya ga Allah وكان يقول للإنسان ya kasance ma yana faɗa ga mutum idan ya masa abin alkhairi زيد sai ya ce خيرا al- a saka maka da alkhairi sai ya kawo shi mabni lil ma- lil majhuli نعم Mm.
وقال ما يقول ya karanta ma ya ce da zaka Allahu الله khairan ya fitar da fa'ilin إذا من saboda girmamawa ga sunan Allah ta'ala أو يمتهن kada ya zama an wulakanta shi ba a cikin abin da yake ibada ba وحدثنا الثقات amintattu sun zantar da mu أن الإمام أبا بكر cewa الشافعي abubakar abubakar shashi ya zantar da ya faɗa كان يئيب على أهل الكلام ya kasance yana aibata wa malaman tauhidi كثرة قولهم yawan فيه kusawa su a تعالى cikin shanin Allah ta'ala وفي ذكر da صفات kuma wato an matan nan nasibobin Allah جلالا saboda لله girmamawa da تعالى sunan Allah ta'ala ويقول amma yana cewa ka ga هؤلاء wayannan mutane يتمندلون بالله suna yin عز hankici da وجل sunan Allah ta'ala وينزل الكلام في ana هذا zantar da ana الباب saukar da zance a wannan babi تنزيله saukar da shi في بعد a الساعة cikin babin nan na sakin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama عن الوجوه التي a cikin fusko- a bisa فصلنا fuskokin nan da muka rarrabe su والله الموفق ubangiji shi ne بالصواب.
mai gamsar Allah ya mana alhamdulillah amin amin amin